Fatiha da salatin fati. Ya kuma. Ya kuma. Ya kuma. إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت هاجرة القهر إذ العلية الشرق إذ تأتيهم إيكانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على القاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنك الشيخ إيسري لنا بهذا المعطري والتائب بنظرة تأتي لنا بالبصر واسأله يا محمد يا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم tambaye su taubikan dan sa su kuka dan urkar da su an liƙare tambayi bani isra'ila na zamaninta an liƙare su wayaya labarin garin nan ne allati kanar hadirat al-bahr wa take fita da teku red sea din nan bahr kunzumi ruwan gishiri din nan ya garin nan ne da take kusa da maliya مجاورة بحر الخمزوم ورسيك تتدا وتتكم ماليا وهي عيلتي إذا شجرين عيلتي قرية قوم داود عليه الصلاة والسلام إذا شجرين وتمتنا النبي داود ما وقع بأهلها وما يفعلك متعنا الجنة هي عدينا yayin da mutanen da suke yin shishigi wato discounti cikin gaba a saba su Allah ya ba su juma'a ya zaɓa musu dinga yin hutu ran juma'a suka ce ba su yarda ba su yahuda ne ran da Allah ya huta kuma ranar za su huta a karerayin su saboda karatun da ya shige cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci komai da komai su ta ayyami cikin kwana shida lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a juma'a da shige nan sai abar kuma ta gaba a yi maganar halitta kuma suka ce ai Allah da ya gama wannan halitta ran juma'a kuma ranar asabar shi kenan sai ya faɗi kan gadon mulkin sa kuma ya ɗau ƙafa ɗaya ɗora kan da ya ce yau kuma zan kuka to Allah ya karya ta ya ce ma masana min dubin mu da cewa ba shafe mu ba kuma tun an fassara shi ma'anar wannan dan Allah ya koya mana mu halitta tsayin abu sannu sannu shi kansa da zai iya cewa kun fa ya kona abu zamo yanzu wannan abu ya zamanto amma gashi ya ja abun ya ja abun ya ce zuwa kwana shida ta kaddarawarsa ya baraka wata ala dan ba rana ba dare a wannan lokaci gare mu an mu gargada ta da kwana shi da irin tamu ce to to wannan kenan to shine suka ce a su ranar asabar din nan da ba a yi komai ba da aka huta din nan su ma sun rige ta ranar hutu to shi kenan to sai Allah ya kaurara musu tabaraka wa ta'ala to na ni ma na rika muku da ranar hutu to ko neman abinci ma ka abu ta a yi ranar ko neman abinci ma ba za su yi ba to in ya aduna fi sabti bi sai fi samaki su mutane ne a bakin teku arzikin su a cikin ruwa yake ba su da wani abinci sai kifi to aka ce musu ko su ma ranar asabar din kasu mutan sai su wato bisai da samaki da sun kifi almamuri na bisarfi wanda aka hore su da barin su in ta ci ni itanu to kuma jarraba daga Allah ranar asabar din ranar da za su fita su yi su din ba sai kizaye su zo musu yau ba sabtin ranar asabar din ta su shurra'a sai ga su ga suna akan ruwa suna ta gada kuma ba ka ganin ruwa ma sai kifi kifi yarin da ruwa saboda wannan ba za a taba shi ba to la yi rakan alal ma'i ga tana a kan ruwa ba a ganin ma ruwan sai ita wa yamma la yanzu tuna ranar da ba sa girma ba asabatin la ranar da ba asabatin ba ce za su iya yin komai la yawma la yadkhuluna fi samt ranar da ba su ga cikin asabatin ba yu'azzimuna samt ba za su girma asabatin ba ai fi sa'irar ayyama ai shauran kwanaki tun daga lahadi har zuwa juma'a la ta ci yin kuma nan ba kifin da ko kwaɗo ma ba su kama ban sun je ka kujin nasu ابتلاء الله يمس وانا اللي جن جربا من الله تبارك وتعالى لما أمروا لأن أكا وليس أن يتفرقوا يوم الجمعة في الكلام الجمعة أبوكم قالوا لا تكتب سيدة الجمعة لا نتفرق إلا في يوم الذي تفرق فيه الله تبارك وتعالى فذاني يقول في رانا الدموك داني تيوارنا الله يكون تاشيما وإياذ بالله وهو يوم السبت شينا رانا أصفر فشدد عليهم في الله يتمن تامس حتى سيد السمك حتى سن كيفي وان شيء أبن جنس haka ce to la yasajiluna bi fi to kasbi a cikin wannan amma wannan idan bai hude ya goye musulunta shikenan duk an shafe mai wannan sai ya ta komai ranar lahadi kaga ai abdullahi bin salami da shauran yan uwansa yahuda da suka musulunta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka dinga jin tsoron akaba sai suka dinga jin tsoron kasara sai da wanda suka taba wancan Allah da su gurarruka sai Allah ya ce musu udkhulu fil dalmi kafatan kai ku shiga cikin addini ga baki da ba wata asabar a cikin musulunci ko ranar juma'an da muke da hutu mutum ya fita ya neman abincin da ya fita ya yi abubuwa ba wai hutu ne na ta aiko da neman abinci ba duk ba haka wani ila ya ta gilu na biyu wannan an yi musu ne fashi duk da alai hata sai da samaki la ya ta gilu na biyu fi ba su shagala da shi ba kai za ja a yau musabci idan rana asabar ta zo da akil bitan sai ji bayan nan su zo duk namun ruwa ma sai su zo duk gasu ma wata kalin hutun biyu su cikin garin tazuruhu kallazin tala a Yunus bin Mata domin wato kifin da ya haɗe ya Yunus ɗan Mata nan wajen ya mutu kuma aka binne shi to sai zo ziyara wannan kabari nasa to bai zan kaza yau musamman idan rana asabar ta shige la ya rauna shi amina bisan ba su ga komai na daga kifaye ba كذلك نبلوهم bima kanu yasuko haka nan muka jarrabe su bima kanu yasuko na saboda abin da suke na daga fasikanci da sauran diskirin mun yi musu wannan ne ba dan zalunci ba saboda fasikancin su fa azamu ala sayyid shi kenan sai suka yi nufin yin farauta wato su din nan da an waswasa lahum shaytan shaytan ya zo ya musu waswasa shaytan ya ce wai ku ina irin mutane ne kifaye ma sun raina ku ai ce aka yi kafi su ranar asabar amma ba a ce kafi da bara ba shin ku yi dan dan tafki mana ku yi dan dam wanda zai zamanto gangara ne ba zai iya hawa ba idan kifi ya gangaro ya shiga cikin wannan dam din ya shiga cikin wannan rami to ba zai iya kuma hawowa ya fito ba to in ya shiga ranar asabar sai ku fashi ranar lahadi shikenan sai ku kama suka ce eh haka za a yi haka za a yi haka za a yi yace musu inna allaha ma mana'akum Allah bai hana ku ba an ta atalu yi wannan dabara da samaki ga kifi fi yawmi sabta a cikin ranar asabar inna ma mana'akum abinda Allah hana ku an ta fi yawmi sabta fi dai su da ranar asabar ba shi aka hana ku ba da abin da aka hana guda na haka ya kai su za ka ga wani zuba Allah ya ce tilka hududullahi fala ta karabuha wannan iyakokin Allah ne kaku kusan da kaku kusa da ita dan haka maza ba Imam Malik take kaddu zari'ati in an je ka a ce titin nan sai ce ku shigo kuma masallacin nan ma ka a saboda in ka je kusa da titin karra'i hawda al-jama'i yushaku an yaqati ila ma ka taka kaka dinga cewa ai dai tunda kaza aka hana bari bayan dan yi dan gefe gefe gefe gefe ran da ka fada cikin abin ma baka sani ba yanzu ga shi dan ya koya muku cewa Allah ba su ya hana ku su ya hana ku ranar asaba amma bai hana ku wata dabara ba inna Allah ma mana'akum an tahatalu bi samaki fi yawm sabt bai hana ku ku yaudara ku dabara ga kifi ba ranar asaba shikenan ya koya muku yanda za su yi dam din nan inna ma mana'akum an tasidu ya hana ku ne ku yi su في يوم السبت رانا أصبر فلما جاء يوم السبت يعني رانا أصبر تقول قادت لي ياه في روان نيو قرن يو دكي باين ننتل بيو تسجن جدا تجي ودوري دجدا تجي وما هاجي كان أفن جي باي أتجن تا فأفر أعدوهم مفرسا إيران سوسي يحكى دم يحكى رامي إداري أجدن تا فلما انكشف الماء دروا يقوم أبكي أفتمر sai kifaye suka wanzu filin furata a cikin ramin nan a tagadan har zuwa gobe fa aka zahu sai ya rike shi ranar lahadi wa baka ya dafa wa aka ne yake wa ba a ya siyar hatta rabi amalan kasira har ya ci riba dukiya mai yawa shi kenan mutane suka ce wani wani na ka samo kifi ne gashi ba ki da aikin shi kungiyar da aka shi kenan kowa ma wata asaba din da ta zo shi ma kowa ma sai wannan dabara shi kenan kowa dan din sa sai ya shiga sai ga kuma kifi ya zo musu da kuma suka dinga sayarwa wayan suka ce kai wai asabatin ma me zai hana ba ai bane ba ma shikenan ma suka taba asabatin ma duka baki da hatta gadan fa aka zo wada ba wa akala wa ba hatta raji amalan kafira haka saba annasu sai mutane suka bibiyi juna ala zalika cikin aikata wannan al'amali aiki wa ba'da zalika bayan haka ma tajarra'u sai suka yi tsaurin ido wa saru ya tsado na samaka suka dinga yin masu kifin ma yau masu ranar ma asabatin jiharan ma da rana falamma fa'alu zalika yayin da suka aikata wannan iskara kasul qaryati sai gari ya rabu mutane uku talatan gari uku sulusun mutane kashi daya sadu su suke yin farauta wa sulusun mutane kashi ɗaya kuma na na hauru sai suka yi musu wa'azi suka hana suka ce Allah ya hana ku abin nan yanzu ka zo kuna suka ce kai in za ku yi in ba za ku yi ba ku bari suka ce to shi kenan garo ku sada garin sai suka koma bayan gari suka kakkafa rumbuna suka ce dan tsoron kar azaba ta sauka daga Allah suka koma bayan gari suka kakkafa rumbunan su suka gaya musu to wannan sulusi na biyu kenan wa sulusu kashi na uku kuma an sako an saidi wa nahayi su kuma kaso ɗaya suka ce to mu dai ba za mu yi farauta ba ko mutanen nan sun riga shekan ya ruɗe su ko kun musu wa'azi ko ba kun musu wa'azi ba ba za su ji ba mu dai muna ganin ma ba wani amfani cikin wa'azin ba mu kare su ta kayan kawai ku dai ku kaura cewa abin karfi wa iz qala ummu wa iz qala ummatu وإذ قالت أمة منهم لم تجدون قوما الله مهلكهم أو مؤذبهم azaban shadida wa iz qalat ummatun minhum to yayin da al'umma daga cikin su take gaya masu wa'azin nan lima ta izuna dan da kuke wa'azi ga kauman mutanen da Allahu muhlikuhum Allah ya shirya halakar da su ne gashi nan sun bar lamarin Allah aw mu'azibuhum ko Allah ya shirya yi musu azaba ne azaban shadidan azaba mai tsanani fata bakin kuke yi kai wayannan mutane sun riga sun danna cikin bata lamma wa'azahum al-ummatu allati lam tasqat yayin da al'umma da bata yi su ba sai wa sai wa wayannan mutane wa'azi ta daba humul akaruna sai sauran su ma kashi na uku wanda ba su yi ba suka yi musu magana wani mata izu na dan da kuke musu wa'azi wayannan mutane ko kuma musu wa'azi ko ba kuma musu wa'azi ba su yi ba da aka ku ɓata bakin su sai masu wa'azi suka ce ne قالوا مأسرة إلى ربكم wala allahum يهتقون sai masu wa'azi suka ce a'a dama mu musu wa'azi ne ba wai dan su ji ba ma'azratan mun kafa hanzari ne ila rabbikum zuwa ubangijinku dan Allah ya ga mun yi mun ji abun kuma mun gaya musu na tasiru biha ila Allah muna kafa hanzari zuwa ga Allah kaga ashe ayi wa'azi ko za a ji ko ba a ji ba shikenan sai kai kai dai ka kafa hanzari wajen Allah kai dai ka faɗa shikenan Allah ya san ka faɗa mun yi wannan ne dan kafa hanzari wajen ubangiji wala Allahu yattaquna faida ko kuma Allah ya sa su karbi wannan wa'azi shikenan su bar wannan su da suke yi فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء kalan ma na su ma zikiru bihi yayin da taraku suka bar ma zikiru bihi abinda aka wa'azantar da su na kasu yi su din nan suka bari su ci gaba da shi falan yarji'u ba su dawo ba Allah ya ce an jainal lazina yanhauna an su sai muka tserar da masu yi musu wa'azi din nan bayyan su din nan rana asabar su sai muka tserar da su وأخذنا الذين ظلموا بعذاب azabin ji sai kima kanu ya su kuma sai muka rike wa'anda suka yi zalunci su ko na wanda suka yi wato su din nan sai muka rike su sun muka mai da su burarrika da al'antar yaran su samarin su muka mai da su burarrika babbakun su kuma muka mai da su al'antar ko ko samarin su muka mai da su al'antar babbakun su muka mai da su burarrika wa a kan lallabi na zalamu muka rike wanda suka yi zalunci bil itida'i da shigi din na ranar asabar bi azabin zisin da azaba mai tsanani bima kanu yamsukuna sabida sababin fasikancin su فلما أتوا ما أما نهوا عنه قلنا لهم كونوا كردة كافرين ma a to yayin da takabbaru suka yi girman kai an tarki labarin ma nuhu anhu abin da muka hana su kunna lahu sai muka ce da su kuno kiragatan ku zaman to babika kafiri na sagiri na kaskantatu fakanu ha shi kenan sai suka zama babika wa hadha tafsir lima qablahu wannan bayani ne ga abin da yake gabanin sa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace ma adri ban sani ba ma fa'ala bil firqati sakitati mutanen da suka yi shiru suka ce a daina musu wa'azin nan su Allah bai faɗi yanda aka yi da su ba Allah ya ce ya tsere da masu wa'azi ya halakar da masu laifin sai Allah ya shiru da waɗanda suka ce me yasa kuke musu wa'azin nan su ya aka yi da su an tsere da su tare da waɗanda suka yi wa'azin saboda su ma ba su yarda da abu ba sun ci abin a zuci ko ku an haɗa su da jama'a saboda sun zauna a cikin jama'ar sun yi shiru wa qala ikrimatu ikrimatu almajirin abdullahi dan abbas yake cewa lam tahalik ba a halakar da wanda suka ce me yasa ake wa'azin ba da an na haka yi haddan ita ma ba wai ta yarda da laifin ba ne ita ma jama'a ta ki wannan laifin ma ba a zuwa ta ki abin da suka aikata wa qalan lima ta'izuna tace dan me kuke ga wa'azi ga qauman lillahi muhliku su ma sun ji abu ila haɗi zuwa ƙarshe warawal hakim hakim ya yi ruwaya an ibn abbas da abdullahi dan abbas annahu raja'a ilayhi Abdullahi dan Abbas ya dawo wajen faɗa almajirin nan nasa wa ajaba kuma magana almajirin nan ta burge shi. Wa sahihu amma magana ta zo a cikin hadisi sahihi anna ha halakan ma alhaliki na ita ma wannan jama'a da ta shiru Allah ya halaka ta ita tare da masu laifi. Kalfirkatin lajis tadar jama'ar da ta yi sun halaka ta halaka. والفرقة التي سكتت هلكت جماعة تكين شلو تشميتا ما لا يمزوا أبيها كالي تكوي إتما تاهلك والفرقة الناجية جماعة تكيرة هي التي لن تسأل وانا حالي تكوى تبتير سنبا كما تحنا أي وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب to su wa'anda aka mai ko duka wanda aka mai da su alhanzur din bayan kwana uku duk sun mutu wa'annan ji alhanzur da wa'annan buralika da ake gani ba wa'annan mutane bane sun ce su wa'ansu mutane da aka shafe su to ba sa duka kwana uku za a halaka su to labari ya zo wannan al'umma ma akwai irin wannan shafewa wa'ansu malamai sun ce ba shafewa ne a mai da su buralikan ko a mai da su alhanzur sai dai a shafe halin su a mai da mutane halin birarruka ɗin da halin alhamdulillah ba wai kamannin su za a shafe ba wayansu kuma sun ce ba za a tashi kyawa ba sai wayansu mutane an mai da su birarruka ma ga baki da an mai da su alhamdulillah wa yasta azana rabbuka wa yasta azana rabbuka yayin da ubangijinka ka tuna yayin da ubangijinka ya sanar a alama ubangijinka ya shela ya sanar me ya asanna wallahi sai ya dinga aikowa alaihim da bani isra'ila alal yahudi wallahi Allah sai ya dinga aiko yahudawa ila yawmin qiyamah har tashin kiyama man yakumu wanda zai dinga ɗanɗana musu su al'azabi azaba mai tsanani Allah ya yi rantsuwa ya ajiya kuma sanar sai ya dinga aiko wa Yahuda wanda zai dinga azabtar da su bin zulli da kaskanci wa akazul jizyati da riƙon haraji a kansu dole Yahudawa har duniyar ta shiga a ƙashin wani ta samanto kuma sai Allah ya dinga kaskantar da su fa ba asa alaihim Suleiman sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko musu annabi Suleiman ya zo ya azabtar da su wa ba'dahu bayan Suleiman ya rasu Allah ya aiko musu bukutu nusar al-badili Allah ya aiko musu tarifi shine bukutu nusar al-badili kaka talahun ya zo ya musu kisan gilla shine wanda ya zo ya rusa su baitul maqdis gidan ginin Sulaiman ma ya rusa shi gaba daya duk wannan gini da aka ce annabi Sulaiman ya gina da dinare da waye shi ya zo ya rusa shi gaba daya shine kisan Uzair ya zo ya shige aukan lazimar ala qaryatin wa hiya qawiyatin ala urushiha to Allah yana faɗan lokacin da bukutu nusar ya zo ya rusa baitul maqdis an ce zinare ma sai da ya kayan rakumi miliyan alko alko kayan rakumi miliyan na azurta ya mai da shi farisa duk wannan arziki da suka da shi arzikin baitul maqdis ne ga yazo ya fashi wata bahu ya wato ya riga ce matan su wata raba alaihim jizyatu ya buga musu haraji kowace shekara sai sun ba su fa kanu yu'addunaha sun kasance suna ba da haraji ilal majusi zuwa majusawa idan an ba'atha nabiyuna sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fadaraba alaihi shi ma yazo ya buga haraji a gare su har kuma Allah ya taso da sayyidina Umar ma ya kore su ma duk gabaki ɗaya duk gabaki ɗaya sayyidina Umar ya kore su daga jazirar Laraba to haka haka Allah yake ta aikowa har Allah ya ko musu Salahuddin al-Ayubi shi ma yazo ya azartar da su To, haka Allah yake ta aiko da su, har Allah ya aiko musu ma na ƙarni da ishirin, Allah ya aiko musu hikila ma ya zo ya ƙone su ya ta abubuwa. To haka dai ba za a gani, an ce da shan ya zama yake Allah ya aika musu da mala abin nasu. To har gobe dai gashi nan dai Allah zai aika musu Hizballah ya aika musu Najadu, Iran da wane ne, haka dai Allah ba zai kale su ba. Kullum sai Allah ya aiko musu, American ce ta taimakon su, ke ta jin tausayin nasu Allah ko bai san su kuma bai taimakon su. Haka dai Allah zai taimaka musu duka baki ɗaya ba. har zuwa kuma ma ya kasu ma da za a yi ma mahadima kuma da isa su yake su har da yahudiya duk ko ya buya bayan dutse ko ya buya bayan abu dutsen nan zai ce ga makiyin Allah a bayan an ce sai bishiyar karkaki sai bishiyar tsarkakiya ita ce kawai da ta faɗi gasu a bayan ta ba da haka ga su nan yanzu ita suke ta shushukawa tun da wai annabi ya faɗa sun gaba da abin da annabi ya faɗa ita suke ta shukawa bishiyar karkaki tsarkakiya dai ita suke ta shukawa wai za ta kare su No, ita ma in kyama ta zo ba ta kare su ba.
Inna rabbaka la sari'ul iqadi Wa inna hu la ghafurur rahim. Inna rabbaka ubangiji ke ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama la sari'ul iqadi mai gaggawar hukuma ne liman asahu Allah mun kuma da wanda ya tafe shi. Wa inna hu ubangiji la ghafurur mai yawan gafara ne li ahli da'ati ga yan bin sa rahimun mai jin kaifihim da su.
wa qad ta'anahum bi nadi kuma ma sai muka yanyanka bani Isra'ila muka tarwatsa su akan ƙasa farraqana hum muka watsa su muka tarwatsa su bil ardi akan ƙasa umaman jama'u jama'u firakan jama'u jama'u yau ba wata ƙasa da za ka ga sun tattara cikin ta suna America suna Rasha suna London suna ina ko ina makarin ina ko ina ko ina sai wajen 1940 ne ma dai Ingila ta wasu ɗan yankan musu waje a nan Palestine ta wasu yankan musu suka yi taba bakera suka yi kamfaci Misira suka kamfaci Syria suka kamfaci zuwajen suke so su kori falasina amma har yau ma dai fada ake ta yi da su ana ta jiban su da dutse duk gaba gida to sai muka warwatsa su kan ƙasa minhum as-salihuna wa minhum duna zalim minhum salihuna akwai mutanen kirki a cikin su wanda suka zauna akan addinin Annabi Musa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo suka yi imani da shi ma gabaki daya wa minhum duna zalika akwai koma bayan wannan kufarin kafirai wanda suke nan kan kafircin su har yanzu وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون sai muka jarrabe su wa balawnahum Allah ya ce sai muka jarrabe su bil hasanati da kyawawa bin ni'ami da ni'imomi wani zuwa mu ba su daɗi kaga wani zuba mu ba su daɗi yanzu Amerika ita ce uwar gijiyar su ka ba su kuɗi ka ba su makamai ka kaza wa sayyi'ati wani zuwa mu aiko wanda zai zo ya ɗanɗana musu azaba kuma bala'i ya same su haka za a yi ta yi hatta shi kiyama la'allahum yarji'una ko sa komawa ne ga abin da suke aikatawa فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون أرض هذا الذي ويقولون سيغفر لنا وإياتهم أرض مثله ya kuzo makalasa min ba'adihin sai mai bayan su min ba'adihin bayan wa'ancan da aka wa'annan abubuwa da su shikenan sai kuma wa'ansu yahudawan ƴaƴan su kuma suka mai bayan su mazamanin ka ya rasulullahi sun fi wa'ancan ma sharri sun fi iyayen nasu sharri haka sharri yake ba wanda zai zo bayan ka ma ya fi sharri sun fi ma iyayen nasu sharri warisul kitaba sun gaji a taura irin ta iyayen su taura ka an aba irin ga iyayen nasu ya kuzuna arda hadal adna amma suna rukon wannan wato kawar duniya din nan wannan kaskantacciya din nan su fata kalfin wato sufa ne na inda suka maimayi bayan iyayen nan nasu faka lafa min ba'adin kalfin wa rusul kitaba inda ji at-taura an aba irin ga iyayen su ya kuzuna arzal hazal adna suna rukon wato hudamu wannan karkace na na rayuwar duniya hazal shay'u dalil wannan abu kaskantacce na duniya min halalin na halal a haramin ko haram ya zaman to yanzu kuma da a sauran ma suke ci kuma su rike ka ne kawai dan dai wato jawo wato rayuwar duniya waya kuluna sai kai suna cewa sai gofaru lana ai Allah zai gafarta mana ai an gaya mana a cikin asara dan mun danyi wannan Allah zai gafarta mana ma fa Allahu abinda muka aikata shi wa in yati in ardul rusulu idan wani wato kawar duniya kuma zuwa musu irinsa ya kuzu sai su karke shi yarjuna almagana ce ai dai muna neman gafara su dai wato ai dai zunubi da ana ta kauna gafara da ana ta kauna kaga dama duk karatukan da ya gabata an gaya mana cewa mutum ya dinga yin barna yana faɗin gafara wannan ruɗi mutum ya kirmo ma kuma ya dinga cewa zan samu gomuna kaza wannan ruɗi ko ma'aiduna su masu komawa ne idan ma fa'alu zuwa abin da suka aikata musirruna masu zarcewa ne alaihi a cikin zunubi walaysa fi taurati babu ku a cikin akaurawa adil magasar alƙawarin gafara ma al-israr tare da zarcewa duk mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai dan mu zarce akan zunubin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bai cuci ba wanda ya yi istighfari walau aka saba'ina maratan ko ya mai laika su saba'in a rana su ko ba su da wannan a cikin akaura ألم يوقظ عليهم ميثاق الكتاب Allah ya qulu ala Allah illa laha alam yu alam yukun alaihim istifhamun taqriri ai ukiza alaihim ba a riƙa a gare su bane ai an riƙa a gare su misaqul kitabi ai alƙawarin al-littafin su ai Allah ya yi musu alƙawari a cikin as-saura Allah ya gulu ala Allah illa al-haqq su faɗa ga Allah sai gaskiya ai wannan abu da suka faɗa sun san ƙarya kenan ودرسوا ما su فيه kawo a saura su karanta a jimala inda Allah yake musu in sun zarce akan zunubi Allah zai gafarta musu qara'u ku karanta ma fi abin da yake jinsa kalima kazibu alayhi ya suke ƙarya zuwa ga Allah bi nisbatil maghfirati da dangana gafara ilayhi zuwa ga Allah ma al-israr tare da zarcewa cikin zunubi والدار الآخرة خير للذين يتقون gidan lahira wa daru lahiratu gidan lahira khairu wallahi shi yafi lil ladina yattaquna al harama ga mutanen da suka wato bar haram a cikin su da ma ko na jama'a ma har ma zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afala taqiluna أفلا ba za ku تعقلون hankalta bane annaha khairu cewa lahira ita tafi fa tusiruna haku ku ku zabi lahira akan duniya Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da daukaka ala ya ce innal akhirata khairun wa abqa lahira ita tafi kuma ita tafi wanzuwa da zaba abu na al'akirat sai Allah ya jawo da wannan fada masan lahira masan lahira minar duniya wa'yan duniya su ba wani abu a gaban sai duniya duk gaba ki daya to sai Allah ya gaya mana duk wannan daɗi da muke gani a duniya kuma lahira ta ce. shi kenan masan Allah ko masan lahira ko suka ce a wato tun da dai duniyar nan za ta ƙare lahira ita ce mai daɗi ko ba ta ƙare ba mu mun ba duniya kuma sai suka koma lahira saboda Allah ya ce wa lahira ta kairin wa abna sai suke ta aikin alheri na lahira wa qala sai Allah kuma yake wallahu khairun wa abqa su kuma yan lahiran sai Allah ya ce musu shi kuma Allah ya fi lahiran kuma ya fi wanzuwa duk aljanna da kuka samu da shi kuma Allah ya fi yawa fa shikenan su kuma yan lahiran sai suka ce a ashe ga wani abu tunda Allah shi kuma ya fi lahiran ya fi aljanna ashe Allah ya dace mu nema su kuma sai suka kama ma'arifa shikenan sai suka nemi Allah su kuma Allah ya fi tabaraka wa ta'ala da zaba halul hadarati su kuma nan da nan sai suka kama ma'arifa sai suka shiga hadaran Allah sai suka zama yan halaran Allah anil akhirati su kuma suka bar lahira yan lahira sun bar duniya dan lahiratu khairun wa abqa yan hadaran Allah su kuma sun bar lahira dan Allahu khairun wa abqa anil akhirati ilai subhanahu wa ta'ala abala ta kullum ba za su hankali bane ko a rikai ku dan Allah ya ga aljanna da lahira gabaki daya ko kuma muminai ku san lahira ta fi duniya din duk gabaki daya والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين wallazi na kaga wa'annan da masu kuna suke riko ya ta masa kuna suke riko duk kitabun da littafin da aka sauka musu bi tauratu da ataura min daga cikin su wa qamu salata suka tsaya da asalawatu salloli alkamsu guda biyar ka abdullahi bin salam ka abdullahi kan salamu da yahuda ne da amma yanzu yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya da salloli guda biyar wa sahabi da sahabansa duk inda suka yi imani da shi kamar muka yi kuma shi yayi imani amma bai tsallaka ba amma a fi shahada inna la nubiyu ajral muslimina mu ba ma tobar talagan masu kyakkyawan aiki aljumlatu kabarul lazina wannan jumla labarin allazina ya masu duna ne wa bu'u zahiri wa fihi a cikin sa wa bu'u zahiri an kora zahiri mawdi al mumal wato mawdin ba'i aka ce inna la nubiyu ajral muslimina ai inna la nubiyu ajra allazina yamsukuna bil kitabi wa aqamu salata inna ai aka ce aiki ta aka ce inna la nubiyu ajral muslimina dinna la nubiyu ajrahum ne ba za mu tobar talagan su ba su wa'annan da suka yi aiki sai aka ce masu kyakkyawan aiki ai ajrahum ba za mu tsora talatan masu kyakkyawan aiki ba Allahumma ja'alna minhum وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واثق بهم واذكرتنا يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ نتقنا الجبل يعني da muka so dau daga dutse muka tsora shi kansu bayan annan Musa ya kawo a tauran ya zo ya karanta musu duk abubuwan da ya faru ya faru din nan yanzu ya dau a tauran ya su makaranta suka ce wai waye zai iya karanta wannan wannan karatu ai yayo ya aika Allah ya ce au to haka jibril da ko dutse malaika jibril ya tumfuko dutse gashi nan suna kallo iya fadin jama'a Allah ya ce dora shi yi sama da shi kansu aka yi sama da dutsen kansu Allah ya ce to shikenan ko ku karbi a taura ko ku karbi dutse wanne ku zaba ki Allah mun zabi mu karbi a taura to ki da ku ce da ku ce da Allah mun karba shikenan suka zada amma yanzu ta zaman to ta wajen kunci ido ɗaya na kallon dutse kai ya faɗo ido ɗaya kuma na kallon ƙasa ta haka da ta zaman to waskur tuna ya rasulullahi inna ka kalal jabala yayin da muka ɗauka dutse rafa'anahu muka ɗaga shi min asali muka tumbuko shi tun daga ƙarƙashin sa kaukahun muka tsora shi saman su kaukar yahudu saman yahudawa ka annahu zullatu ya zaman to kamar hadiri yanda muke ganin hadiri kanmu haka dutsen ya zama kansu sai dai hadirin ma ya fi nisa da musu ba gashi nan in ka ɗaga hannun ka ma kamar kaka ba ka annahu ga mamacin kai ka ce shi girgije ne kofofin saman su wazannu aikanu suka sakankanci annahu waqin bihin wannan sakidun ya wadowa ne alaihim wa abillahi da ikon da alƙawarin Allah iyahun da shi bi hukunci Allah ya ce wallahi ko su karba al nan ko kai kwankwace su da wannan dutse illan yaqbalu in ba su karbi a akama taurata hukuncen hukuncen at-taura ba ka annahum abu hali sikiya sun ce sun ki karɓanta saboda nauyinta ka ƙabilu dole suka karɓa yanzu wa kunna lahum sai muka ce da su وما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه la'allakum tattaqun kuzu ku karɓa dole yanzu kuzu ma atina ku karɓi abin da muka ba ku bi kuwatin bi jiddin da kokari dai wajtihadin da kokari dai ku karɓe shi da ƙarfi ku riƙa hannu biyu biyu amarahumullahu tabaraka wa ta'ala Allah ya hore su an yi kamar taurata karɓi a taura wa ya amalu bi ma fiha fi aiki da abin da yake cikin asaura duk kuwatin da karfi wajtihadin da ba da kokarin su wasu ruma fi to faɗi abin da yake cikin ta ku karanta abin da yake cikin ta bil amali ya aiki da abin da yake cikin ta da Allah kun tattakuna Allah ko fa ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ta'ala amara Allah ya horo bil jiddi da kokari wal quwwati da karfi fa'alimna kanan muka sani anna suluka dariqil haqqi bin hanyar Allah la ya ta'atta bai yiwuwa illa bi jiddin sai da kokari wasu hadin da kokari da wasu wasu da karfi fa bil huwaina ka sakaci mutum ba zai iya bin hanya Allah ba har hanyar zai ai ko wanda ko sana'a ko neman kuɗi ma sakaci ba zai bada shi ba ko ba zai bada shi ba sai da kokari bare kuma ma hanyar Allah tabaraka har ilimin zahirin ma ba za ka samu ba sai da kokari haka ilimin zahirin ma na arabiya din ma ta hadda qur'ani zuwa duk ba ka samu ba sai da kokari to haka ma hanyar neman Allah din ma ka kala zuwa sauki ta da ita sai da kokari za ka samu kabiru waina da kaga fi layi da ba za a samu ba la budda ba makawa min ijtihadin a dinga yin kokari wala budda min quwwatin ba makawa a sa karfi cikin abubuwa wal quwwatu karfi quwwata ne karfi guda biyu ne ahalul ibadati yan zuhud yan ibada yaslukuna tariqa suna bin hanya duk quwwatin da karfin su kana sallah azumi kaza kaza kaza wa ahalul mahabbati yan soyayya kuma yan ma'arifa kanu na su sun yi bana'i an an kusin ba su ma yaslukuna tariqa su ba suna bin hanya duk quwwatil haqqi da karfin ubangiji tabaraka wa ta'ala وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم تنا kuma ka gaya Yahuda wannan bai gaya musu in aka zara kuka yayin da Ubangijin ka ya ruko min bani Adama daga ‘ya'yan Adam, Allah ya riƙa daga bani Adama da Adamu din da ‘ya'yansa, min zuhurihim daga cikin bayansu, zuriyatihim duk zuriyansu gaba ki ذكر الله Allah zai gaya mana a nan al'ahadar kadima wani alkawari da aka yi tun muna gaibu tun babu tun muna gaibu ga baki da shi Adamu ma ba halice shi ba ma a wannan lokacin amma dai ga ta ilimin Allah to a kaza min bani Adama Allah ya rika daga bani Adama min zuhuri daga bayan su zuriya su min jikin su wa ashhadu ala anfusihim Allah ya kafa musu shaida a cikin kawunan su ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alastu jira su ba ni ne ubangijin ku bane alu sai duk gaba ɗaya suka ce bale kai ne ubangijinmu kai ne wanda za mu bauta Allah ya tajalli ga ƴaƴan ga Adamu da ƴaƴansa duk gabaki ɗaya duk zuriya Adamu gabaki ɗaya tun daga Adamu har harshen ɗan da za a halitta sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya tara su a alamin zabi amma ba jikuna a wannan lokacin suna arwahu ne suna alamin zabi Allah ya tajalli a gare su duk gabaki ɗaya yace alastu bi rabbikum ni ba ubangijinku bane qalu suka ce bale kai ne ubangijinmu hadal misaqu wannan alƙawari da aka yi wa fa'a ya faru ne yau ma'arafata a ranar arfa bi mahallin a wuri yukar lahu mu'umanu a wurin da ake ce masa mu'umanu kuma a kan duniya ake kuma tun ba a halittu duniya ba ga wakina amma an sa mata su an san a ranar arfa shi Allah ba kuma ya ba kuma ne a wannan a wajen sa tabaraka wa ta'ala ya san akwai ranar arfa da zai kaddara ta rana ce mai girma to sai ya kaddara aka yi wannan abin ranar arfa kuma akwai waje a filin arfa din sunansa mu'umanu wato guri ne umanu to kuma sai Allah ya kaddara shi kuma sai ya kara wannan abu da za a umanu sai sabanin mu'tazila mu'tazila suka ce kai wannan magana ba mu gane ta ba yanzu dai in dai filin arfa ne wannan namu na nan duniya in dai kuma filin na umanu ne yanzu an tare ayan adam tun daga adam har tashi kama ba sai filin azabi ya kauce su ai ta kuje ba za su san Allah ba gafilai ne ko a abada diga baki da Allah mai iko ne Allah mai iko ne ya tara koma ne a cikin bai ba tare da ya buɗe kan ba ba tare da ya kuma kankanta abun ba yanzu bature ma ya kan yi mana wannan da za mu gani yanzu kai ka kai a gaban talabijin sai ka kere kifin gaba kida in kai ka kai a gaban tv ko ai sai ka kere kifin gaba kida ka rufe ta to amma yanzu kuma za a iya ɗauko sallar idi ko ba a iya ɗauko ɗaurin aure ga ka har sai ga ka a cikin ɗaurin aure kuma ka tashi tsaye kuma ga ka ana ganin ka a cikin tv din a dinga gawa ne gawa ne a zaune kai din nan da yanzu gaban ta za ka rufe ka kuma ga ka na yanzu a ciki kuma ana kallon ka kuma ba a rage ka ba ba a yi kowa ba kai din nan ne dai ga baki dai ba a sassake ka ba ba a yi sassake ba to yanzu wannan ma an kasa hankalin ka za ka iya ganewa ba to bare wannan kudura ce ta Allah ya sa ta a hannun makiyin sama to bare kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala ya to ranar arfa Allah ya wannan tabaraka wa ta'ala kun ga ba a haifi duniya ba kuma a fili da ake ce masa umanu akaza Allahu al-ahada Allah ya rike wannan alƙawari ala auladi Adam abu kayan Adam duk gaba ɗaya mu an yi wannan tajalli da mu qabla wujudi in din gabanin samuwar su kama qala rasul sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzon Allah kira da aminta Allah sabaka a gare shi ya faɗa li Umar ga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an ya faɗa ga sayyidina Umar inna Allah masaha zahara Adam Allah tabaraka wa ta'ala ya shafi bayan Adam da hannun daman sa yanda ya dace da Allah sakara da zarru sai ayan adam suka fito kai ka ce dan kiyashi din nan ayar zarra ko kuwa ayar zarra din da ba za a iya ganin ta ba sai da mudubin nan na gani ko ko irin ƴaƴan rana wanda in rana ta hasko cikin ɗaki din nan wannan ƙarƙaye na rana da suka fito to haka dai ayan adam duk suka fito a bayan sa gabaki ɗayan su saka raja wato zarrun bizu wayansu daga cikin zuriya adam suka fito farare sa wa masaha zahara wa Allah ya kuma shafar bayan adam yanda ya dace da Allah haka raja sudu sai wata bayan zarra din kuma zarrori suka fito su kuma bakake fakala sai Allah tabaraka wa ta'ala yace haula ila aljannati kaga wayannan masu haske din nan yan aljanna ne wala ubali kuma ban damu ba ko me suka yi ko suwaye duk ban damu ba dai duk yan aljanna ne haka na rubuta su wabi amali ahli jannati amaluna kuma zan sa su dinga aiki irin na yan aljanna hatta ya mutu har su mutu ala amalin min amali ahli jannati abu ta aikin yan aljanna ya ji kullu jannata sai su shige ta wa haula'i kaga wayannan masu duhu dinnan masu duhu dinnan ilan nari su ko yan wutan ne wabi amali ahli nari da aikin yan wuta za su dinga yi amaluna a tayar su bi amali bi amalin min amalin nari fa a cika musu da aiki irin na yan wuta da ya duk nuna na da sai su shiga wutar wannan ya wannan hadisi na turmudi ya fitar da shi qala qa'idu da wani mutum ya ji wannan qala sai ce ya rasulullah to fa fi mal amal to dan me za mu aiki tunda tun alamin zarra an riga an ga bambance dan wuta kan wuta ne dan aljanna kan wuta ne qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa imalu ya aiki fa kullum yassarun kowa Allah zai sauƙaƙe masa aikinsa kowa Allah zai sauƙaƙe masa aikin gidan da zai je ya fada in ka ga mutum Allah ya sauƙaƙe masa aikin alheri Allah ya sauƙaƙe mana to yana daga cikin wanda zai shiga aljanna kenan in ka ga Allah ya sauƙaƙe mutum aikin sharri Allah ya kiyaye mu to ga inda zai kama hanya kenan lima kulika lahu faman khalaqahu Allah wanda Allah ya halice shi bil jannati da aljanna yuwaffiquhu Allah zai datar da shi bi amali jannati da aikin aljanna Allah zai datar da shi ya musulunta ya ce la ilaha illallah wa man khalaqahu lin nar wanda Allah halice shi dan wuta ko yuwaffiquhu Allah zai datar da shi bi amali ahli nar da aikin dan wuta dafa alƙalama alƙalami ya bushe wani fi atul alƙalama an ɗauke an ɗauke alƙaliman ma wajen fata sun fi takardun masu sun bushe ga baki ɗaya da Allah hazal ahada Allah ya sanya wannan kuma sai mai hasara wani za ka ga sai ka ga aikin sharri ma ya yi mai kyau ya ƙware ma a kai abun ma Allah ya ba shi hanya da ya yi aikin sharri ma ya gaya wani ko sai ga ya taɓa abin ya tasan masa ya tasan masa ya ya ai kai baka kware ba ba to kasa kware ba kai zaka kware a san aikin aikin shari ka kware je wajen aikin alheri to shi kuma da ya kware a kan aikin shari din nan da za ka yi wajen alheri sai ka ai wahala banza wani wannan wahala banza wani sai yana irin wannan wahala kaga shi kuma Allah bai sauƙaƙe masa ba Allah ya sauƙaƙe mana alkhairi da Allah hadha al-ahada Allah ya sanya wannan alƙawari hujjata hujja ne ala bani adam abu kayan adam alal ulama malamai sun ce kai bai kunu hujjatar kada ka zai zama hujja alaihi a gare su wahum ma ta zakaru ba san ma an yi ba su da hankali a wannan lokaci ai in yana bacci ya abu ai zai kalle shi ma ai za a kalle shi ba ma ko ka gani an ɗauki alƙalami ga mai bacci ko ko in mutum mahaukaci ya abu ba ba za a kalle shi ba ma an ɗauki alƙalami ga yaro kafin ya balaga a ɗauke to mu wannan ma ma sun muna alamin sarki ya za a ce ya zama hujja kana hujjatan alaihi walau lam yatazakkaru malamai suka ce a'a hujja ne akan yayin adam ko ba su tuna shi ba li'anna Allah ne yasa ya zama hujja akan shi domin Allah arsalar rusula ya aiko ma'aika fa akbarahum bi hadha al suka tuna mana wannan alƙawari ma'aika suka ce kai kun riƙe alƙawari da Allah ba za ku bauta masa ba yanzu ku ce la ilaha illallah goma ya ai kuma ma'aikan nan ya aiko da su da ma'arifa kai kun yi fana'i fa tun ba su fa ga yanda ake ga yanda ake yanzu fa ku tuna fa ku tuna fa shikenan jam'i ya kama ma'awali ya kama ɗan kaɗan kaɗan ko shi kenan sai ya koma wa wancan alkawari sai ya tuna sai ya gama kamar gashi yanzu ake yin abun ba duk gabaki da to haka ne kuma Allah ya sa wannan abu wannan tunatarwa a hannun mazagan annabawan nan malamai za su ta wa'azi suna ta tunatar da mu wannan alkawari su ma shehu ne za su ta tarbiyyantarwa suna ta tunatar da mu wannan alkawari a aikace suna ta tunatar da mu wannan ma'arifa wannan alkawari a aikace kaga ai shi kenan yanzu kaman sun tuna kenan wal insanu dan ada idza nasiya shay'an in ya manta wani abu wa akbarahu siqatu yaddadu a wajen su suka tuna masa suka ce ba an yi kaza an yi kaza ba to yakunu ka annahu arafa yanzu ya zama kaman ya san shi sauki wallahi na tuna wallahi na tuna masala misali lan sallaita zuhura da ka yi sallah azhar da liman zai yi sallah azhar da mu wannan sika raka'a liman ya manta raka'a guda ɗaya shi gani yake yayi wasallanta liman yake assalamu alaikum wasa shara kan jama'a jama'a suka ce da liman a liman ba akwai ragowa da subhanallah ta yake yaya a ce akwai ragowa da ta kun tabbata in kaga yanzu liman shi kenan kawai zai iya kinin cewa ya bar raka da zai ce shi ne yadda ba ai da kaza kaza bi an kadi bakiyat alayka raka'atun zaka da kawun wa anta ma zulka nasiyan kai ku gashi kana cikin mantuwa yajibu alayka raka'atu raka'a dai ta wajaba a garin sai ga liman ya karba ya dawo to fa hadha al-ahad wannan alkawari da ake wa in kana qasana fa huwa kaseeran ko mutane da yawa sun manta shi ba wanda ma ya san an yi wannan ko da duk mun manta shi duk gabaki da amma annaba su zo sun tuna mana sun tuna mana na shari'a kuma sun ma'arifantar da mu na ma'arifa din ko sun tuna mana min al-bashari ko hujjatun ala dalil bashari kuma magadan annabawa har duniya ta tashi za su ta tuna mana da wa'azi za su ta tuna mana da ma'arifa za a yi ta yin ma'arifa a tuna wannan su haka kaman har yau muna nan da sani kenan ba wanda zai ce bai san wannan ba lamma akbara bihi rusul yayin da ma'aika suka bada labari wa hum siqatu ma'aika ingatattu ne min yadda da su anillahi daga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya da su wa haza wannan al'ahdu al-qawli huwa allazi yaqulu fihi rasul sallallahu alaihi wa sallama wannan alƙawari shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullu mauludin duk abin haihuwa yuladu alal fitrati ana haihuwar sa ne akan musulunci akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wani yaro da aka haife shi ariki ne akan sanin Allah yake fitowa fa abwahu iyayensa ne yuhawwijani za su mai da shi da yahuda duk da ga zan ba yahuda iyayensa ne suka amma musulmi ne a farko arifi ne masanin Allah iyayensa ne za su mai da shi mahajiri kawai hauri dani za su mai da shi da yahudi hauri na tsirani ko za su mai da shi ba nasari ko za su mai da shi ba maguje hauri majusani ko za su mai da shi ba majusi amma musulmi da haka diyaran da ya mutu diyaran da ya mutu kafin ya balaga ko dan yahuda ne ko dan nasara ko dan waye aljanna zai kafi dan yana na akan musuluncin sa sai ya balaga ne kuma yanzu ya yi hankali kuma ya ci gaba da wannan abubuwa kuma an zo an bawa wa'azi kai kai fa aslan musulmi ne Allah ya rike alƙawari da kai dawo ka ta ni dai zan zauna akan abin da na tarar da iyayena ba wani ne musulmi ne ba addinin larabu ni ba ya kuje ne ko ku ce ali ba nasari ne ko ku ce ali ba maguje ne to shikenan ke yanzu littafi zai riga a gare shi duk da baki da to kaga alhamdulillah wanda ku aka haifa kan musulunci suna nan kan sanin Allah din ga baki da ba wai dai an zo an ce musu kuma yanzu ku ce la ilaha illallah duk ga baki da ba to ba laifi a dinga lakana musu la ilaha illallah shine wannan zikiran saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah ku dinga sabunta imanin da la ilaha illallah ba laifi ka karbi tajjidi a jaddada ma imanin ka kulli zikirai kai kai kai ka buga la ilaha illallah kai jin daɗi kake kana ta tuna wannan alƙawari da aka da wannan zama da aka yi an samu yan sababin da sun ce har yau mun gama yanda ni na gama wanda nake zaune da shi an ga aka ce abubuwa gane suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutum da ka saba da shi a nan duniya wato ranku ta zo daya wato kun zama abu daya to tare da shi kuka zauna ran nan a wajen alastu jira kuka sanna don da wa baran baran ne kai da shi a nan duniya haka kai za ka wato jinin ku bai haɗu ba to an yi baran baran a can ba waje ɗaya kuke zaune a wancan ranar alastu jira kuka sanna ba an samu wanda sun ce su sun san muridan su maran da aka zauna ina abul hasan shazali yace ni na san duk almajirai na maran nan ba ina kafin su to haka ne to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu man yurada ala fitrat wa ta'ayyunat tani aw nasrani aw nasrani kama yantijil bahimatu kamar yanda dabba take haihuwar bahimata dabba har ta jiduna fiha min jada'a yanzu idan wata dabba dan tana da yankakken sun ne za ta ita ma za ta haifi yankakken ne dabba kai za ta haifa wa hadha al-ahad wannan alqawli waka a ƙaula wujudi adama ya faru tun gabanin ma a samu adam tun ba adam ma ba adam ba sai dai kuma akwai adamu a kaddarawan Allah Allah tabaraka a ilimin Allah akwai adamu wa banu adama tun gabanin ba ai banu adama ba kayan adam allazi zikiru fil ayati wanda aka rubuta cikin ayan ma gairu mawjudi da ba sa nan rannan ma wa zuhuruhum bayan nasu ma allati zikira wacce aka faɗa gairu mawjudatin ba ta nan ma rannan allazi yumkinu fi haqqil makhluqi abin da ya dace cikin haƙƙin abin halitta kuwa shi ɗan adam dai abin da zai iya an ya karu da shay'an mawjudan min shay'in mawjudin abin da ɗan adam yake iya ya fitar da abu kamamme cikin abu kamamme amma wannan ba haka ne wajen Allah ba tabaraka wa ta'ala wai yukatiba mawjudan ɗan adam abin da zai iya dai ya magana da gashi ya magana da wal haqqu tabaraka wa ta'ala Allah kuwa a karajar zuriyati ya fitar da dangin ɗan adam duk gaba ɗaya mu a duniya a cikin babu min zuhuri ba min zuhuri banin daga daga ma bayan ƴaƴansu ma su ma babu wa zuhuru ma'adumatin bayan babu wal banuna ma'adumatin ƴaƴan ma babu wa adamu ma'adumun ƴaƴan adamu ma babu فأكبرهم في الله يباس الأباني وكلمهم يما جانا لسي وأجابوا سكا عمسا من مسا وفي ذلك الوقت أولا الوقت الأرواح رايكاني باسي كنا باسي كنا باب ميتي باب أولا الوقت duka baki daya sun tsaya da samuwa Allah tabaraka wa ta'ala kamar qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al arwahu surayuka junudun mujannada shurunduna ta abakarawa amma ta arafa minha duk waɗanda suka sabi juna a ranar alasiji rabbikum wannan taro da aka yi kalafa sai ga sun haɗa kansu a duniya sai ga suna zaune waje ɗaya suna suna soyayya wa mata na kare min hawa inda ba su zauna waje ɗaya ba sun bambanta idda lafa sai ga sun saba al arwahu rayuka jawo ala salatu zuhu wa'annan rayuka da aka magana da su wa'annan zabori sai suka kafi gida uku a safkul awwal sai aka zama sahun uku ne safkul awwal sahun farko sami uki dabal haqqi sun ji maganar Allah wa shahadu jamalahu sun ga kan halaran Allah sun ga hadaran Allah su suna game da shi tabaraka wa ta'ala wa ajabu sai suka amsa wa Allah bi mahabbatin da soyayya wa iyanin da gani kuruku suka ce da shi gale suka ce da Allah haka ne wasafu sani kaso na biyu kuma su kuma suna bayan wa'annan su basu ga Allah tabaraka wa ta'ala ba su daga Allah ba sai dai sun ji amsawar wa'annan su ko kalimofin wa'annan da sun ji amsawar wa'annan sami ul kitaba sun ji maganar ta Allah wa shahadul jalala sun ga girman Allah tabaraka wa ta'ala jalali ya ya rike shi tabaraka wa ta'ala bainahum safu amma tsakanin su da Allah akwai sahu ma alhaqi tabaraka wa ta'ala hijabu akwai hijabi walakin na hijabu da shi sai dai hijabi na ɗan kaɗan na haske ta sami wuli kitaba sun ji wannan wato amsawa bil iman da imani wa shahadul jalala sun ga ya jala girman Allah fa kalu sai suka ce bale wa saffun salisu sahu na uku kuma ma shahadu shay'an ba su ga komai ba bainahum wa bainal kitaba tsakanin da wannan magana ta Allah hujubun akwai hijabai na farko akwai hijabi na biyu fa sami ul jawaba sai suka ji an amsawa jawabun amsawar safai wannan taho guda biyu bale bale a kalubale kuma yin suka ce bale ta kalilan dan bi kawai a fakul awwalu sahun farko din nan karaju su suka fito rusulan suka zama annabawa wal anbiya su suka zama annabawa a kadaban da kutuban waliyai su suka zama annabawa da kutuban magadan su ne sahun farko wa fakul a fakul awwalu wannan sahu na farko din nan karaju rusulan su suka fito ma'aika والأنبياء تأنبوا والأقطابة فكتبين شيء سكيكي فكتبين وليس شيء سكيكي والصف الثاني سو نبيكما خرجوا مؤمنين سوسك فتو مؤمنين وعلماء سوسك فتو معلمين سوسنا سنة da Allah da kafa dalili in ba ai kaza ba waye kaza kaza shi da kanka ai ku ka san inda dai ga kaza in ka ga sana'a dole in ka ga sai kaza an same ni in kaza ga ma'aikatar da kai to ai ka san akwai Allah tabaraka su malamai da salihai kenan su ne na sahu biyu na sahu na farko wannan fa arifai ne la ilaha illallah kawai su ba su ne sahun ma'aika sahun annabawa sahun kudubai su sahun arifai kenan wannan su kuma wannan sahu na biyu sahun masu kafa hujja da samuwan Allah da dalili su ne malamai kuma da mu'minai wa sabu salisu sahu na uku kuma raja uku faran su ne suka fito kafirai irtaddu sun yi duk daga wannan zama da ake Allah ma kalubale yayin da suka ce haka ne jami'an gabaki da kalaqahumul haqu sai Allah ya takuda su gabaki da wannan zarori inna wannan arwahu da alahum shay'an wahida Allah ya sanya su zama abu daya fasara kullu wahidin kowane ɗaya sai zaman so ya kallu ma kadara lahu yana hadiyar abin da Allah Allah ya ce kowa ya shi nan su junan gabaki da kowa ya hadi abin da na kaddara masa wani ya hadi mutum dubu wani ya hadi mutum ɗari wani ma ya haɗi mutum miliyan wani ya haɗi mutum biyu wani mutum uku wani ma bai haɗi komai ba wanda bai haɗi kowa ba zai haifi kowa ba sai shi a haife shi wani ya haɗi shi sai dai wani ya haife shi wanda ya haɗi mutum biyu mutum biyu zai haifa wanda ya haɗi mutum uku mutum uku zai haifa wanda ya haɗi ɗari ma mutum ɗari zai haifa haka kuma zuriyarsa shi ma wanda ya haifa ɗin in ya haɗiya haka dai haka dai za a yi kai har ƙarshen ɗan autan da za a haifa a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi haka kuma kowa ya haƙiƙi kowa za a yi alamin tashkiki ba haka kowa ya Allah ta baraka wa ta'ala kowa ya haƙi kowa fa kullu man ibtala'a fa kullu man ibtala'a wahidan duk wanda ya halitta ya haƙi mutum daya yalidu waladan zai halitta zai haifi yaro ɗaya kawai ko zai haifi yarinya guda ɗaya wa man ibtala'a aksara wanda ya haɗiyo da yawa yalidu aksara zai haifi da yawa in goma ya haɗiyo zai haifi ya goma ko nawa da ya haɗe wa ranar balefin nan kuma zai haifi ya haɗe adadin wa man lam yaftali shay'an wanda bai haɗi ko rawa fala yulad lahu ba za a haifan masa komai ba wa shakhsun aswad abin mamaki sai ga ga bakin mutum yanzu a nan duniya in tala a shay'an abiyat ya haɗiyo fari amma kuma a can kadu wato sai ya haifi kafiri wai ma'ana sai rara ga kafiri ya haɗiyo musulmi kuma shi sai ya haifi musulmi dama haɗiyowa kawai yayi ko kuwa akasu sun kuyan wannan sai ga musulmi Allah ya kiyaye shi kuma ya haifo kafiri Allah ya kiyaye wato shi kuma ya haɗiyo ukan ko kuwa ka ga farin fata ya haɗiyo baki shi kuma ya haifi baki to faradahum Allah tabaraka wa ta'ala kama kanu shi Allah ya maida su cikin gaibu cikin kasan Adamu kamar yadda suka kasance ala ta zalu dunya qa'imatu duniya ba za ta kushe ba wanzajiya muktamiratu mai zarcewa hatta ya karu da akira waladin har karshen wanda aka haɗiyo sai ya fito sai an kai su karshen ɗan autan duniya min ula'ika al'aulad daga wa'annan yaya allazina karaju wanda suka fito min silsilati bani adama daga wannan ziri na bani adama min aslabi aba'ihim daga tsakan iyayensu karnan fa karnan tsareku bayan tsareku zamani bayan zamani haka ake ta haihuwa ake ta haihuwa ake ta haihuwa ake ta haihuwa a kayu da akirahu har a haifi ɗan autan duniya shi ne ɗan da za a haifa wanda daga shi tashin kyama za a ƙara haifan komai ba. Wa Rasulu sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar ƙara Huzaifatu, kamar yadda Huzaifatu Yamani ya faɗa, akbara sahabata. Manzo Allah ya gaya wa sahabbai bi kulli shay'in ya gaya musu komai hatta bi akir mauludin har ɗan autan kan daga an haife shi tashin kyama za a sai da manzo Allah ya gaya wa sahabbai. Yuladu wanda za a haife shi fata ko musa'ata sai kiyama ta tashi wannan Bukhari ya fitar da wannan ma. sai da manzo Allah ya gaya wa sahabbai shi ake cewa hadisin shirka bali haza alimna sanan muka san annan nabiyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya arifi kiyama sa'ati ya san tashin kiyama walakin na sirrun maktum sai da wannan sirri ne koyayye inda wa a wajen sa Allah bai bada izinin su faɗa ba kunna Allah tabaraka wa ta'ala sai ce sai muka ce inna kunna mun ce inna zurriyata wannan zuriya da aka yi magana da ita adamun babu ne wa zuhuru aba'ihim bayyana iyayensu ma adamun babu ne wa aba'uhum adamun iyayen nasu ma babu fa azharahum alhaqu amma a cikin babun kuma Allah ya bayyana su duka baki daya babu to ai ko yanzu muna ganin akwai a cikin babu yanzu mun zauna muna kallon TV ne ne duk abubuwan da muke ganin TV din nan mun fasa TV nan ba za mu kanta ba kuma haka muna kallon akwai a cikin babu yanzu ka dai ka fasa TV ga abinci nan kana kallo amma an ka ita ci kaga ni akwai ne ga akwai babu ga shi na akwai yanzu aka wuta ganga ganga ta tashi a cikin kifi ba ka tashi ka zura da gudu ka fita ba ka ce ga gobara akwai ne amma ko zafin ta ba ka ji ba ko ka taɓa ba ka ji zafin ta ba babu ne kuma yanzu a ga teku ga kanan a cikin kifi ga baki da za ka ji tsoron ko za ka bi ma ɗaki ko za ka bi ma ba ai haka yanzu muna ganin akwai a cikin babu ko to haka aka yi akwai ne a cikin babu Allah ya tara akwai duk mu ga baki da Allah ya tara mu cikin babu cikin adam cikin zatin sa ga baki da Allah ya tara akwai cikin babu to Allah tabaraka wa ta'ala ya rike wannan alƙawari da su wato fa azharahum alhaq sai Allah ya bayyana su arwaha rayukan su wa kadabahum Allah ya magana da su wa ajabu su ma suka amsa masa sabil juji da kyauta ne da yawa ka'ama wa ka abin da ya faru yawa ka la bil wujudi wai ba wai da samuwa ba fali haza saboda haka la takunu nihayatu karshen duniya ba ta zama ba illa bil bidayati ta yanda aka fara dinna idza ahabba Allahu abda idan Allah ya so bawan sarar da ila al bidayati sai ya mai da shi zuwa farkon nan sai ya ma'arifa ya gane farkon nan fa kana lahu sam'a sai Allah ya zama jin bawan nan nasa wa basara ya zama ganin bawan nan nasa wa lisana ya zama to harshen bawan nan nasa wa yadan ya zama hannun bawan nan nasa kamar yadda ya zo a cikin hadisi sai ya zama bawan gabaki daya kaga bawan ya koma akwai cikin babu kenan ya koma alifi kenan arifi akwai ne kuma a cikin babu mawjudun ma'dumun fi anin wahidin gashi kuma babu kuma a lokaci guda duk gaba gida ilal junaidi an tambayi babban waje shine junaidi anin nihayat wai yaya karshe za ta zama ne fa qala an nihayat bil bidayati yanda zan farko ta zaman to haka karshe za ta zaman to haka ma kanat bil bidayat yanda farko ta zaman to bil shudi da kyautan Allah la bil wujud ba wai da samuwa ba haka zalika nihayat har karshe sujud da baiwan Allah ne Allah dai da baiwan sa zai mana komai duk gaba gida yanda duk aka yi wannan abubuwa ma tun ba mu tun ba a same ba duk gaba gida to haka falalan Allah za ta tajalli a karshe Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dukkan ni'iman sa da ma'arifan sa da aljanna sa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bil judi da kyautan sa ba wai dan mun samu mun yi wani abu tabaraka wa ta'ala to fi ila sahalu an tambayi sahalu tafsiri an hada ahad waya wannan alƙawari yake ne kai ka an tuna wani abu a ciki har ka har ka zakarahu kana tuna shi qala ka annaki da fi uznana kaman yanzu ake hira da ni haka nake ji na yanzu ya kenan kamar yanzu ake cewa alastu jira sun yi ko na ce gale ana mutum ana sahalu innahu ya'lamu talamizu har sahalu ma yake kai almajirai na ma da muka zauna da suran nan din na san ba ga din na san ko zuwa irin nan min zalika sai ga wannan ba wata magana ce mai girma ba ai duk wanda ka ta saba da shi a nan duniya ma an ce tare duka a wannan lokacin to da haka duk wanda ya ga yanzu ya zama almajiri na sama suna tare da shi ya gani ya san abu to kuma su za su sani da kashe dima ba irin wai wannan sani na dabara ba to yin zalika lokacin daga wannan lokaci wai rabbihim wai yake yana tarbiyantar da su wa fi aslabi abai haka ya biyo da su cikin kasan iyayen nasu ma yana tarbiyantar da su ila yawmina aza ake zuwa yau lamma kasa alaina ke sasa Musa yayin da Allah ya bamu labarin annabi Musa mu sun katan shimfidaffiya kasa alaina ke sasa hadal ahad sai Allah ya bamu labarin wannan alkawari da aka Allah yake cewa idza kaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatihim wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bal lamma qalu bal yayin da su al'umma jama'a suka wato zuriyar nan suka ce bale bi sirri shi ba Allah shi suka ce bale ba sai na'am ba bale in ta zo bayan tambaya to ta ba da amsa ne na'am in ta zo bayan tambaya ta kore ne da da Allah ni ba ubangijin ku wanda suka ce yi to sun ce kai ba ubangijin bane kenan amma da suka ce bale sun ce i kai ubangijin mu ne tabaraka wa ta'ala wannan a bambancin Hausa da bambancin Hausa zaka ci yanzu in Hausa zamfara in kace da me kake yi yace komai wai ya ce ba na komai in ya ce ma komai ya ce ba na komai wata mata tana tare da jikanta shi kuma dan ne ita kuma bakan wace bata san wannan yare ba kana ta yin kaza tana kai masa ɗaya ni da ke yake komai shegen yaro da bai yin magana baya tsoro na ma nake ma yana yin laifi ma sai ce yayi sai da wani sa'a ba haka yake musu da ya ce baya yin komai amma kuma ga shi kamar ya tabbatar ne to haka ma ya shiga cikin yaren larabawa in ka ce bale wato ka tabbatar da abu in ka ce na'am ka kore abun in ya zo a irin tambaya alastu da rabbukum da an ce na'am an ce yi kai ba ubangijin mu bane kenan sai ba ubangijin ba a haka suka ce bale eh ma'ana imin kai ne ubangijin mu don haka ake amsa haka bale lamma kalu bale yayin da suka ce bale bi sirri hada bi sirri hada da sirrin wannan kullu kitabin saboda wannan amsa ina da muke alƙawarin duk littafin Allah anzalahu Allah da Allah ya saukar da shi ilal qur'an ilal qur'ani bi zuwa qur'an na allazi huwa nihayatu wanda qur'an nan shine karshen littafai in ka sa sai kaga Allah ya bude shi da bismillahir rahmanir rahim sai Allah ya bude shi da badin nan da aka amsa maka ita bale kuma bi yaro galibi da ita yake buɗe baki ba ba ba ba ba bale ba ba ba ba dalle duk dai muna gayawa dai har yau muna rike da wannan alkawari namu na bale din nan da aka yi to duk da safan Allah sai kaga an bude ta da badin nan ta bale din nan bismillahir rahmanir rahim bismillah za a ga da badin nan aka fara ta badin nan ta bale da ita aka fara ta bi harfil ba'i da harafin ba yuzakiruna dan yana tunatar da mu bi jawabina da jawabin da muka yi fil azal tun azal kulluna qala bale ko mu ya ce wannan bale wa rasul sallallahu alaihi wasallam man Allah sallallahu alaihi wasallama bi hukumi da hukuncin kaulihi shine imaman limami lil anbiya shine jagoran annaba shine limamin su wal mursalina da ma'aika sune sahun gaba kuwa lamma tajallal haqq yayin da Allah ya tajalli fa qala alastu bi rabbikum muna cikin bana'i ba kuwa sai Allah kuma Allah ya ce ni ba ubangijin ku bane shari'a ta ce to yayin da Allah ya wannan tajalli ba dan manzo Allah ba ba san me za a ce ba alastu bi rabbiku gariqatul arwah sai sai rayuka duk sai bala'i kullu duk tauhidi cikin tauhidi fa tabu sai suka zama to adama in sun yi mawjidin nan sai mu ma hankali ya motsa fa taru sai suka zama to adama babu mahazan tsanta falan yati kul jawab sai ba da amsa ba fa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne yake da cikar tamakkuli duk da bana'inka kuma shari'anka kuma tana nan sallallahu alaihi wasallam haka ya babu ranar Isra'il. Duk da yanzu idan ka aiki wani misali wajen gwamna, ka ce da Allah an ka je ka gana da mai gida, da Allah ina da bukata kaza kaza kaza. In sa ban shiga ne, ka ji an ce da zai gana da gwamna ne, ko zai gana da sarki, ko zai gana da shugaban kasa. To in sa ban shiga ne, idan ya suke arza da gwamna in duk sai ya manta wannan abubuwan gaba ɗaya. Sai ma suna kuma sai har sai ni wallahi da daje ma duk dalili cewa ne ni na manta kama na abu. Kaga gwamna ya yi ta dalili a gare shi ya manta. To, Allah Musa alaihi salatu wassalam da Allah ya gane manta komai ya to kuma ga ana so a aike sai da Allah ya dawo da shi hijabi wa ma tilka bi yaminika Musa wai me a hannun daman kan hannu to sanda ta ka san sanda shi ba haƙi la fir'auna to ko da fir'auna akwai fir'auna ma tunda ka san sanda a da aka dawo da shi hijabi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ya gana da Allah tajallin da Allah ya yi masa da bayyanar da Allah ya a gare shi bai taɓa yi ga wani mahaluki ba tabaraka wa ta'ala ma'arifan da ya sha ba wani arifi da ya taɓa sha amma manzo Allah yana nan a nitsa da kamar kuninsa sai da ma ya tuna al'ummarsa Allah al'umma ta kaza kaza kaza kuma an san akwai tun cikin babun din sallallahu alaihi wasallam to abin da ya faru bare kenan ba dan shi ba da mun sha wuya sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ya fara amsawa da cewa bare fa qala ar-rusul ma'aika da suka biyo abin da jagoran ya faɗa su ma suka ce bale wal anbiya annaba ma da suka ji abin da ma'aika suka faɗa su ma suka ce bale sai su siddiqina siddiqai ma da suka ji abin da nabiyina suka faɗa su ma suka ce bale shahidai ma suka ji salihai ma suka faɗa sannan muminai ma suka faɗa musulmai ma suka faɗa kafirai ma suka shiga gayyan na ayar su ma suka faɗa duk gabaki ɗaya fa kulluhum qalu bale dukkan sun ce bale هو أول من أجاب من ظل شنو فرق وندي أمسى لنا بهذا الجواب ده وانا وأمسى و...
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين يسكت شهدنا من شيدا domin yi wannan ne da ku an ta kulu dan ka Allah ta kulu kar ku ce yau mai kiyama ta tashi kiyama inna kunna an haza kafirin Allah ai mun manta an Allah yake da na yi alƙawari da ku da suke ai mun manta to al-hikmatu hikima fil hadha misaki cikin wannan misa alƙawari يوم القيامة شيئين أبو ديني ألا يقول الكفار فكافرت يوم القيامة نتاشي كاما إنهم ما كانوا عارفين بتوحيد وصنصا من الله وصنصا توحيدي با فكلهم أكبروا بهذا التوحيد كوا يا سمونا التوحيد يا تبتت في ذلك الميثاق كان هكا sharri ne ka zo ka ce duk tauhidin da musulmi suke kai ba tauhidi bane wai kai ka zo musu da wata akida dama duk sun san wannan dan tuna musu kawai la ilaha illallah wa rasulullah ko kuma kai dan ko musu wani abubuwa da yawa da ya fi karfin hankali oh za a sun zama wani ubangiji sai Allah suna da shi abu haka aka yi kawai ba wani abu aka yi sai in kai malami ne kuma wannan kuma kai ka jiyo ka je kai ta ƙara wani abu kila ma maimakon ma ka bi tauhidin ma ka bauɗe wata hanya ka je kai ta sa'al wujud wal kidam wal baqa wal mukhalafat wal wahdaniyat wa kaza kaza kaza ko kuma in an ilmul kalam ne ka zo to Allah arzu ne jiki ne ko ko kaza ne ko ko bal ne ko jauhari ne ko ka wannan sharri ne duka baki da wannan duk kawuri ake koya to sai kuma in kai guda ma alƙawarin biyu ne na zahiri ko na batini in kai arifi ne kuma a ka zo muridi ne ka zo a rike hannunka a mai da kai dan za alƙawarin kuma ka gane shi a sana'i shi kenan duka baki da amma duk musulmi akan wannan alƙawari suke kuma annabawa sun dan tuna musu dan kaɗan da an dan tuna kaɗan shi kenan da mace da yaro da babba da inda za ka san kowa ya san wannan alkawari yanzu yaro ɗan ƙaramin ya tsinci kuɗi a kan hanya me yake cewa Allah ya bani waye koya ma wannan tauhidi kai ka zo ka koya ma rububiyya da uluhiyya da wani ya san wannan ko kai ka zo ka koya masa al-wujud wal qidam wal baqa wa kaza kaza kaza duk a daina kwakwata al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ta al'umma akan suna nan alkawarin shi dan kaɗe shi ake kawai daga Allah yake cewa fadakir tuna tuna fasuru ku tuna ku tuna mutumin da bai san abubuwa za a ce ya tuna ba dama duk muna sanar da waɗannan abubuwa ɗan tunawa ne kawai da an ɗan karkaɗe shi kenan sai ga alhamdulillah musulmi dama kuma alhamdulillah ko ya sani ko bai sani ba a kan abin yake ɗan tuna ma kawai za a yi duka baki da to Allah ya yi wannan ne dan kan ranar tashin kiyama wato kafirai su riki hujja a gare shi su ce ai ai ban san ai mun manta ai mun manta Allah ya ce to ai na aiko mun an tuna muku ma'aikata sun zo sun tuna muku to Allah ya wannan ne yau ranar tashin kiyama kan kafin sun manta wa in da'aw ko da kafirai sun yi da'awa annahum nasuru sun manta wannan alkawari fa rusul akbaruhu ma'aika su zo sun tuna musu wa hum siqatun ma'aika kuma ingatattu ne daga Allah ba wanda yake tuma su da ƙarya kuma Allah ya ba su waɗansu mu'ujizozi da za a san i lalle waɗannan mutane daga Allah su daga baki daya in annabawa sun shiga kuma malamai za su karɓa su kuma malamai ba su da wata mu'ujiza da za ka gane gaskiya suke ko ƙarya suke To amma a kula da maganar malamai na Allah gangariya idan suka gyara suka ce i wannan malamin na Allah ne mutumin jinsi ne to shi kenan ka kaza. Amma suka ce mutumin banza ne yana yin kaza yana yin kaza in ba da hasada suka faɗa ba. In ba da hasada kuma irin wannan shida da 'yan jami'a suke yi. Idan farfesoshi da daktoci suka ce i sun yarda da project sun wani sun yarda ya dokta ne to a wajen Allah ya yarda dokta ɗin in suka ce ko suka soke suka ce makaryaci ne ai ba wata ma'aikata da zai kai wannan fa'idan a karɓa ko to haka in malaman hadisi suka ce wani makaryaci ne ka a karɓi hadisin sa to har Allah ma ya karɓa ka aya da haka in suka ce sun abu abu ba yanzu da abin ya zama bankaura kowane shekani ya ji kowa ya bankauransa kowa ya shaci abin da ya zama kowa malami ne kaza kaza in ka tambaye shi kai waye ya ma ta karizi waye ya tabbatar da cewa kai malami ne ba shi da wannan ba zai faɗa ba a kawai ni ma'alta ma sai wani ya ce min ji kaza kaza kaza ne sai daga a ba ba haka abin yake a kayan kasuwa ba to duk da baki da to annabawa suna da hujjoji suna da mujiyoyi daga wajen Allah da aka tabbatar da su kuma malamai suna da wani tsarukan su wanda shaidodin su da suke kowanne zai shaida na yadda da wani karatun da ya faɗa in dai na kaza ne na yadda daga waje na ya faɗa ni ma haka wani ya yadda da ni ya gaya min na yadda da wani to har yau wannan shaida tana nan har yau wannan shaidonin daga suna nan abun ba haka yake akan titi akan titi banza ba to in dai irin wayannan suka gaya ma suka shi kenan sai ka yadda to sun tuna ma ka da hujjar da ka zo ka ce ban tuna ba don kasu gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan wato shi kenan yanzu annabawa su zo sun tuna musu faqamatul hujjat alai yanzu hujja ta tsaya akan su aw taqulu inna ma asharaka aba'una min qablu wa kunna suriyatan min ba'dihim min wannan ne auta kulu dan Allah ta kulu kan ku ce inna ma asharaka aba'una iyayenmu ne suka yi shirka min kamar tun gabanin mu sai muka haɗu akan abin da suka zo wa kunna zuriyata mu ko mun kasance ƴaƴa ne min ba ajin bayan su ai faɗa ta dai na biyan sai muka yi koli da su afaltuhu likuna bima ba alal mu'minu yanzu ubangiji kan halaka mu da azubuna ka azabtar da mu bima ba alal mu'minuna da abin da ƴan barna suka aikata min abaina daga iyayenmu bi tafi su shirki da kafa waɗannan kuma ka da shirka din nan la yumkinuhum al-ijaz Allah zai ce a ai duk gaba ɗaya ba da iyayen ba har ku yayin na ya alƙawari da ku kuma an zo an tuna musu la yumkinuhum al-ijaz ba su da imkanin wannan kafa hujja da zalika ma'a ishadin tare da shaidawar su ala an kusin bi tawhid tawhid wa tafsiru da tunatar da su din nan bi ala lisan sahibul mu'jizati abu sa harshen mai mu'jiza shine annabi qaimun maqama biki wanda ya tsaya wato matsayin an tunawa sun nufuta a cikin rayuka tazkiratul anbiya'i tunatarwa annabawa ka tazkurihi bi amsi kamar tunawa shi wannan mutum ne a cikin kansa wa kadhalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'un haka nan muke rarraba ayi yanda ka ji mun faɗa abin nan billah billah haka muke rarraba ayi nubayyinu ha muke bayyana ta mithla ma bayyana al-mithaqa irin yadda muka bayyana wannan alkawari da aka inna ya tabbaru dan wato fita tunani a cikin su su gane abin da aka wala allahum yarjuna ko su sa dawa an kufrihin ga kafircin su واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلك منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين da yawa yahuda wannan da shi kenan da yanzu ko kano annabi sallallahu alaihi wasallam ana kaban kafo su Allah dai yana fitowa a gaya musu wato da haka ake cewa kaka kokani wanda ya fi ka girma kaka kokani tsoho shi kenan ya ce wai ɗan gidan waye ne a ce kai ba kaza kaza kaza ka kuma yaka ji wasu abubuwa sun ta taso a ubillah daga kasan su ba to gari nan sun tabo annabi sallallahu alaihi Allah yana kaban kado a filin su gaya musu kaza suwaye su kai kaza gaya musu kaza wasu da alaihi gaya- karanta musu gaya musu ya rasulullahi ai al yahudu gaya wa yahudawa ba su labarin na ba allazi labarin wannan da kabar allazi labarin wannan da ake namu muka ba shi ayati na ayoyin ban talaka min ha sai ya tubu daga cikin ayoyin namu kamar yadda muke ji yake tubuwa daga cikin wato sabarsa azan Allah min zalika Allah ya kiyaye mu daga wannan Allah ya baka ni'imar ka tubu daga ciki tare da bi kuburi sai ya fita daga kafircinsa kamata ka rujul hayyati kamar yadda muke ji kake fita min jiljiha daga cikin fatarsa waye wannan mutum ne wa huwa bal'amu bin ba'ura a shine malam bal'amu dan ba'ura min ulama bani isra'ila yana daga cikin malaman bani isra'ila manya manyan su ila an tambaye shi an yaduwa ala musa yayi wa musa addu'a yana daga cikin malaman bani isra'ila kuma Allah ya sanar da shi ismail an saboda tsaba ilimi mahallin ma'qul yake kallo duk baki daya to shi kenan da annabin abubuwa ya faru cikin bani isra'ila bani isra'ila suka haɗu suka suka ce musu addu'a yace annabin zan yi wa addu'a annabin zan yi wa addu'a suka ce suka je suka haɗo man kuɗi shikenan suka haɗa baki da matarsa da kuɗi shikenan ya kafa wannan kuɗi akan zai yi wa annabin Allah bakar addu'a ya lalace shikenan sai Allah ya juye bakinsa bakar addu'a sai ta haɗa kan bani isra'ila duk da baki daya to sun su ila an tambaye shi an yaduwa ala Musa ya annabi Musa addu'a wa uhiya ilayhi shay'un dan haka ake cewa sai yake cewa ka ji tsoron mai tsoron Allah saboda addu'a na zo mutum yana jin tsoron Allah ka ji tsoron taka shi sai yanzu zai karsa ma abu kuma ya same ka har karshen duniyan kuma ka ji tsoron fasiki shi kuma saboda rashin tsoron Allah shi ko bai san Allah ba shi kuma yanzu ya keta ka sai ka san Allah kai ka san wa shi kuma ya ka kasa da kai yanzu duk gaba daya da duk waɗannan bidiyar ka ji tsoron ka ji tsoron mai tsoron Allah saboda addu'ar sa yanzu ya karsa ma Ismail azim dan kare har zuriyan ka tabi ne annabi Yaqub ya ga Yusufa annabi Yaqub da ya ga abi yayi zafi yana cikin kukan Yusufa ga shi yanzu ya aika Binyamin Misran ga sarki ya kwace shi a zuciyarsa ya ce ila da Yusuf ne ya kwace dan uwansa amma dai bari mu gaya ma abin da ya fi kowa sani in annabi ne ya sani zuwa ga sarkin Misra ko gaisuwa babu mu ƴaƴan gidan annabta ne an jalabe mu da bala'i uba na annabi Ibrahim an jefa shi a wuta uba na annabi Ishaqu an nema a yanka shi uba na ni kuma ina da ɗa da nake so da nawa an jarrabe ni ɗan na an raba ni da shi wannan ɗan da ya rage min shine bunyamin din nan shi nake jin daɗi da shi ka rike shi ka ce waye ma sata mu yayan annabta ne ba ma sata ba yi wanda yake an ba ma sata mu yayan gidan annabta ya da mu da sata kuma to sarki ka kan min ɗana ka aiko min da shi ni tsoho da na su ba su ba zai ke ɗaukan wannan masifa ba sai in ma addu'a sai ka zauna a mulkin ka lafiya kai da zuriyanka amma wallahi in kake sako min ɗana na yi ma addu'a ta hajjikan ka na bakwai sai ta samu subhanallah in na karka ma bala'i hajjikan ka na bakwai ba wai ƴaƴanka ba ma jikokin ma shi ɗan ya haifi wani shi ma wancan zamani ya tafi ya haifi wani shi ma wani zamani ya tafi ya haifi wani har a je riki na bakwai sai addu'a ta dai da mu da mu ji tsoron Allah kaka kaka asa ka dinga taka bayin Allah da malamai ko wanda ya kai Allah ba wani yan nan in suka dan tsaro bala'i duk zuriyan tsaye ta lalace duk gaba ki da to shi ma fasikin shi fasiki ba shi da addu'a ba za shi wanda ya damu da wani Allah kai ka san Allah kai ka san lahira kai ka shi ba shi kuma sai ya keka ka shi ma ka ji tsoron sani da fasikancin duk gaba ki da to yibu wannan mutum suka zo aka kawo wai zai wa annabin Allah addu'a ya annabi Musa ila an yadu wa ala Musa aka ce tunda kana da Ismail azim duk abin da ka roƙa yana faruwa to Musa ya dame mu kai ma addu'a ko huje ilai shehun aka yi mara hadiyan wani abu fada shi kenan sai wa annabi Musa bakar addu'a an qalaba alai sai addu'a ta dawo kansa Allah ya karbe ka tunda yana da ismar azin je ka dole a karba to amma sai Allah ya juya ka Allah tabaraka wa ta'ala ya fada ka akan wanda la alisanu harshen sa ya zazzago har sai da ya zo kaurin sa daga baki da ala sadri ya abu takirjin sa fa asba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi adrakahu shaytan ya riske shi fasara qarinu ya zama abokin shaytan fakana min al-gawina ya zama sai yana daga cikin halakaku kisatun ukura labari ne wani bayan waccan kisa ta yau ma'alar su jira gudun gashi Allah ya ce a ba bani Isra'ila. Waye kisatu bal'am bin ba'ura ita ce kisa bal'am dan ba'ura kana aliman malami ne idza jalasa bi tadris in ya zauna zai karanta ya hazuru li majlisihi isna asharata alfin tawaja dubu goma sha biyu ke zama gaban sabida da karatu da da baki ake faɗa a dinga haddacewa inda za su dinga haddacewa su dinga rubuta ba ni ne kawai gare ka ɗau sai littafi ba ka je malami ya biyu da ba da mutafa sai dai a dinga faɗa da baki wato talaki ne za a ke don ya zauna yana karatu wa'inda suka zo da tawada da alƙalami za su rubuta tawada dubu goma sha biyu ake ajiyewa a gaban kamar yanzu ka ce biro dubu goma sha biyu za a ga kilaf ɗinsa mutum dubu goma sha biyu ne masu karɓar lashkarsa a ciki ibn amr bin ba'ura to to إذا جلس لسه يعذر لمجلس إلى شرع ألفا من هزارات كوجع أي دوات أي كوجع ينقلون أحاديثه سنة تلان حديثانسا مغنغنسا وكان إذا أشكل عليه شيء إذا وانا أبي يلك شيئا لك راتي نظر إلى اللوح المحفوظ سيقل اللوح المحفوظ سيقع أمر وهي مفهومة هل يا كي أنا كل اللوح المحفوظ فلما كان موسى عليه الصلاة والسلام yayin da annabi Musa ya zama so ya katilu ahla baladi yana yakan yan garinsa yan garinsa kuma ba su imani ba wahun kufarin kafirai ne talaba minhu ahlu baladi sai mutanen garinsa suka neme shi an yadu wa ala Musa yayi wa annabi Musa addu'a famtana a sai yaki kala yace kai fa addu'a alayya zan yi addu'a ga Musa wa dinuna wahidun ni da shi addinin mu ɗaya ne wa huwa nabiyyun shi annabi ne min anbiya illahi daga annaban Allah wa ana mu'minun ni kuma na yi imani da shi in tana a sai yaki fa jama'a ahlul baladi sai mutan garin na suka hada kasiran min al hadaya hadiya da yawa suka hada kuɗi mai yawa وأتوا بها إلى زوجتي آكا ما تسع وكانت تملكه إذا شيك ما تسع تملكيش فقبلت العداء ما تتك matar fawwazu kenan sai mata ta karɓi hadaya wa da ilaihi qalat lahu ta zo mata ce ha ila ilahum hakul jawa wayannan ba makotan ka bane za su da haƙƙi a kanka ne aka biyo mata karatu ba ba makotan ka bane ba su da haƙƙi a kan su kawo ma irin wannan abu ka ce ba aka ce ai dole ka taimake su ai suna da haƙƙin makotantaka la budda an tafi wallahi lahum ba maka kai musu addu'a in kana a sai yake awwala fa ma zalatu yatakushe da shi za hatta kabila ayyaka rabiwa annabi Musa bakar addu'a ayyaduwa ala Musa haka raga sai ya fita wa kana lahu jabal yana da dutse akwai dutsen da cikin ya je kan wannan dutse ya addu'a a ciki to Allah zai karba tabaraka wa ta'ala idza arada du'a in yanzu addu'a ya zahabu ilayhi zai tafi wannan dutse ya je ya hau tara kiba imarahu sai ya hau jakinsa ni da an yasa idan zaman zai tafi wannan dutse li ya duwa dan ya addu'a ala Musa fa sana al kimaru jaki ya ki tafiya an mashi ta ba zan duba faraba yadda ki jaki yadda ki jaki kada an ya usula wa sai da ya kusa kashe shi dan talaka Allahu al imara sai Allah ya sa jaki ya magana har lahu jaki ce da shi sai fa azhabu ta a zaka ce she na tafi wa anta turidu an tad'u ala nabi min al-anbiya kana so ka je kai wa annabin Allah baka addu'a annabi ne ba daga annabawan Allah ka sani to sai na ran bita ai ba za a tafi da ni ba wal mala'ikatu qufun amami ga mala'iku sun tsaya gaba na yamna ummani suna hana ni min mashi tafiya kana zala al himari sai ya sauka da kan jakin wa mashabi akadami ya tafi da kafa sai to bari ni tafi da kafa ila al mahalli zuwa wajen ma'ahu jama'atul kufaru tare da shi akwai wannan jama'a kafirai fasara ya duhu sai zaman sai yana yi wa annabi Musa addu'a baka kullama da ajisu duk lokacin da ya addu'a ta mummuna da alaƙa sai Allah ya jiya hankalinsa in zai faɗi mummunan magana sai ya faɗi mutanen Allah ka halaka waɗannan mutane in sai wa Allah Musa ke kawo addu'a kuma sai ce kai ka juya abun ba haka za ka faɗa ba suna ta gaya masa yanzu in zai yi baka addu'a sai Allah ya juya harshensa sai wa Allah Musa ke kawo addu'a fa Allah sai suka ce da shi isma'a ma ka kulu kiji ne kake cewa ma an ta kadu alaina ai mu baka addu'a ta ka kake hawa kanmu wata zuuli aduwina shi ko kyakkyawa addu'an ka tana wada kan makiyinmu qala lahum sai yace la amliku illa hadha ban mallaki wannan ba Allah ne yawa baki na haka Allah ne ya juyar da baki na haka a tasarrufa alhaquti tasarrufa alhaquti da Allah ne ya tasarrufi cikin bakin sa haka za haka fa inda zalika yayin nan da haka aka ce mutum ya kiyaye addu'a mummuna saboda duk abin da ka roƙa mala'ika zai ce wa laka mislu sai ma Allah ya baka irin sa in ka roƙi alheri Allah zai ce wa laka mislu mala'ika zai ce wa laka mislu in ka roƙi shari in dai ba mutum ya cuce ka bane in ko ya cuce ka wannan ba mu da wani makami yanzu sai addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'mini ba shi da wani makami sai addu'a in ki saka ya ba laifi kai ma addu'a manzo Allah ma yayi wa quraishawa Allahumma inna kasini yusufa yayi musu addu'a fa yayi musu kaza kaza kuma yayi musu ranar Uhud da Badar da waji yayi musu addu'a halakawa kaga ai fadi da sun cuce shi amma kawai kai kai ne iya sharri ne iya jifa sai ka dinga jifa mutane duk abin da ya dawo kan mutum duk gaba ɗaya. Fa inda zalika yayin nan inda la alisanu sai harshen sa ya zazzago hatta wa ka ala rukuba sai har sai da harshen sa ya taba gwiwa sai yana tsaye. Wata raja min jawfi nurun sai suka ga wani harshe ya fito daga cikin sa. Fa qala lahum sai ya ce da su al'ana sulibat jami'u ma kana intu kun ga hasken nan da ya fito daga cikin na duk abin da yake tare da ni na daga bin Allah da walita da karatun nan da kashafin nan shine ya fita. Yanzu ba komai a cikina ma kana intu yanzu ba komai a wajena lan yab al'ana shay'un min ba wani abu na imani a ciki al-ismu alladhi ad'u bi ismu al-azim din ma da nake addu'a da ita yanzu na fiki na manta shi sai Allah ya mantar da shi ta gabaki da aka yi masallu wal imanu zahaba imani na yanzu ya tafi lan yabqa illa al-makar yanzu ba abin da ya rage a wajena sai ma kishi to tun da dai ka sababin mu kana alaƙa ina haka to sai na rama ni na har yau dai bai yadda ba fakat walakin asallu amma yanzu ba zan ba ni da addu'a yanzu ba imani ba kaza amma zan shiryar da ku da abin da an kuka za ku yi nasara akan Musa walakin adullukum ala in zan shiryar da ku abu in fa alduhu in kuka aikata shi yanfa ukun wannan abu zai amfane ku akar juni sa a kun fito da matan ku ku yi ado su yi tsiraici su yi ado ci tsiraici ya tajarradu na shi tsiraici wa ya dukulu na fi su kofi rijali gaishe Musa su shiga cikin rundunar annabi Musa su tafi talla su je kamar za su yi da wani abu cikin rundunar annabi Musa wala tamtali il mar'atu kan matar da take an rajulun hawala duk mutum da ya nemi zina da ita kanta to in dai suka yi wannan kun gama da su duk abin da kuke so zai same su shi kenan duk abin da kuke so in dai wannan zai same su fa idza zanu in suka yi zina anzalallahu alaihim al'azab azaba ta saukan musu la a'rifu lakum hilakan illa hadha ban san wani kuma hila da zan ba yi muku ba sai wannan fa fa'alu zalika suka da suka wa fatan su ado aka fito da inda kuma in dai namiji ya gani sha'awarsa kuma ya tashi wa qa'a banu isra'ila fil fahishati bani isra'ila suka afka cikin zina hatta ja'a rajulun ila musa har wani mutum mafi rashin kunya ya zo don annabi Musa ya tufa ajana biyar da yana rike da karo a hannunsa wa qala fa yace ya nabi Allah ya kai annabin Allah la'allaka tamna'u li min ala kila fa sai ka hana ni wannan ka ce haram ne ko wa ta qulu innahu haramun ka ce haram ne ko ala Musa sai annabi Musa yace na'am annauka min hada zan hana ka huwa haramun haram ne ka aure ka in aure za ka ko ka ala yace to bari ga a gaban naka ma za a salle ita sai ka ta ita bai ne dai nabi Allah Musa tsakanin gaban annabi Musa فأنزل الله طاعون في الله يجي بيس ده النوضة ولا لا تتبجي سكبا كده فمات منهم سبعون ألفا في ساعة واحدة لوكا شيء ده يكون يبو سبعين سكبا مشكبا كده فجاء شمعون لا باري يكيو أنب شمعون شيء كده شيء متى مكان أنب موسى كان من أنصار موسى أنا لقيت متى مكان أنب موسى فلما سمع بالكسة عند يدوان اللاباري وكان عنده هربتي ينا دماشي أهل سمين حديد المبجن أرسل وهو قوي مثل نيلي كيفي ya a sai ya zo ilar rajuli zuwa wannan mutum ya zina da matan na a ɗakin annabi Musa. Wahu ma fi kubbati suna cikin kai ma annabi Musa. Wa rajul alaiha wannan mutum yana kan wannan mata. Haza raba huma ya nutsa musu wannan mashin gaba ɗaya soke su bi kamar da ake soke su ba a Hatta jama'a huma har ya haɗa su bi harbati cikin wannan mashin. Wa rafa'a huma ila sama ya ɗaga sama. Wa ƙala ya ce ya rabbi ya ubangiji mun tuba kuma haka za na kalli man ya asika haka za mu aikata da mai saban ka wai asila ji yake saba annabin ka saka shafa Allahu anhum albala fi Allah ya yi musu wannan annoba din da yayi wannan albala ba'da ma mata minhum 70 alfan bayan mutum 70 sun mutu ba ai haka ba a kun kono ne za su mutu kuma duk da baki da haka laban muslimun al-kufar to ya musulmi suka rinjaye kafiran nan wa ukiza bal'am to anan Musa ya ja yaki aka yaki wannan gari har suka yi nasara aka kamo bil amudi ne ba ura wa uji abiyi ila rasuli sallallahu alaihi wasallam aka zo da shi wani annabi Musa fa amara bi ba ku fil annabi Musa yake a kashe shi bal am hada huwa alladhi yahki Allahu kisata shi ne wanda Allah yake karanta mana wannan kissa kaka kana ya arifu ismal azam ya san ismal azam wa kana yatasarrafu fi kayfa yasha ya kasance yana aikata da shi yanda yake dan haka wayan shawun ne suke kin sanar da muridai ismal azam saboda yake zama sharri ga almajiri idan mutum ya san da ga wata addu'a sa da ya yi bukata ta biya sai ya dinga halaka jama'a dan sai ya dinga halaka jama'a wani almajiri ya zo wajen shehin sa yana nema ya ba shi ismal abi na ji kana da ismal abi shine na zo ka gaya min abin da zan yi in aiki zan ma in kuɗi zan ba ka bani ya ce to ba ne yanzu gobe tun da asuba ka fita bayan gari irin gargaji irin na da kofa ce ka je ka tsaya a kofar gari har dare ya yi duk abin da ka gani ka zo ka gaya min wanda mutum zai zauna a kofar gari ya ga wancan ya ga wannan ya ga abu har da ya zo sai na yace da ka gani ke na ga kaza na ga kaza na ga kaza kici har na ga wani abin tausayi Allah sarki wani tsoho tukur tukur ya je yayo ice akan jakinsa sai ba fadan sarki ya yace wannan itan ya bashi ya kai gidan sarki tsohon nan yace gida na zan kai ka gani tsoho ne kai ga da karfinka tafi daji ka je ka gagatari nan da fadan ya maye shi har ya faɗi ya ɓace ita sai tafi da shi sai shan yake to yanzu don Allah in na baka ismal azin da kai ne mai ismal azin ya kai ta aya to azan wa fadan nan ya mutu sai ta to kaga tsohon nan wane ne shi ya sanar da ni ismal azin da kake nema a waje na kana nan a wajen ka ni kai na shi ya bani tawa amma kaga ni kai na shi ya bani tawa to shi kuma wani ya zo don shayinsa yana neman ismal azin to haka ismal azin ba da haka ake ba da ita ba sai an gwada sai shayin ya je kama tsera sai ya sa cikin akushi ya rufe da fefe sai ya ce tafi gari ka za ka kai wa malam wani ka faka buɗa ka zo ka yace to shikenan sai ya tafiya abu yana tarawa tafiya ta tafi to wani ne shayin ya sa a cikin wannan abu ne ya tafiya har da ya gaji da yake kai ni ne ya aka sa nan yana ɗan ɗaga fefe tsera ya tsalle ya gudu kuma dole zai faɗi gaskiya da zai ce wallahi shehi na san bude abin nan a shi tsera ne ya bude da mutumin da ya kasa rika tsera shi zai rika ismal azin mutumin da ya kasa rika tsera shi zai rika ismal azin alayya halin da ita ba ba ita ba amma kuma mu zuciyoyi mu yanzu duk ba gyararriya ba ce in aka ba mu ta mu za mu kashe kawunan mu da kawunan mu su wanda suke da awa ne na Allah ba ga kadan ya fi tsanani a tsakanin su ba ba ma a cikin yan hazara din ma yanzu a ga fadan su da haka ma duk halalar da ma suka zuba asraru ya zama asraru ne a gaban su ba Allah ba ba lamarin Allah ba asraru ka duk sai kai kasa kasa wa'annan group su ce wa'annan group wa'annan group ce wa'annan group wa'annan ce to haka za a ga shi yayi kasa kasa da ga mutum ya tabin Allah dai kawai ya ta addu'a dai in mutum yana da himma ko ba shi da ismal azin duk abin da ya dace zama ismal azin ismal azin ma'anarta takobi da yawa jini na wuce idan rago ya ɗauke ta za ta zama takobi ga yawa jini na wuce ai ba ta zama ba to kuma ga wani takobi ba ga yawa jini na wuce ba ce amma dai tana da kaifi idan sadauki ne ƙarfi ya ɗauke ta in ya tsaba bai aka gani ai ta zama ga yawa jini na wuce to in kana da himma kowanne suna ya zama ma ismal azin kowace addu'a ya zama ma ismal azin in ba ka da himma ko ismal azin ne aka baka mu in kuma da sun ce ai duk ma galibi abin da yake hannun yanzu galibi ismal azumi ne sai dai kuma ba halaccin da take tasiri ala irin na wancan zamani ba su ala ayi hali dai da maganganun su dai duk baki daya musamman Allah dai kaga zaman to ita ce ta damu da mu idan mutum yana bin Allah tabaraka ta sai ga Allah ya bi shi kuma abin mamakin da tijai za ga masu littafan asraru ko malamai za ka yi sun ce ga wannan ayar je kada ka karanta bukata za ta biya shi ko Allah ya zo karanta ga bukata ba ta biya ba su kuma sun yi imani su da sun karanta aka ce ya aka yi ne aka ce ai a sarari yake ila za ga tsoho ya kama wata addu'a an ba shi wata addu'a zai kai zai kai ya shekara talatin yana yi wani za ka biya ce shekara ta arba'in ina yin abin nan kai ga ya zama ismail azmi ya zama jini da tsoka da yawunsa da komai to kai ka yanzu yanzu aka baka to yanzu kake kawai ka karanta ɗaya biyu ku kawai ka je ka ɗauka shi ko zan shekara arba'in yana yi kai ma ka samu wani abu da izini wajen wanda ya san shi mai izini wanda shi ma ya samu mai izini ka riƙe shi ka dinga yi ka dinga yi ka dinga yi kakkace shekara ɗaya kakkace shekara biyu kakkace ka tafi ka tafi ka gani ba za ka kuma ba sai ya zama ma'aikin al'azin kai ma kana su kana kwantan ka duka abu kaɗan da kaya ya ga komai yana zuwa Allah ya ba mu duk gaba gida na akwai ta ba wai ba wai ba ba duk gaba gida to kuma galibi wa'annan addu'o'i duk galibi ba a siyo addu'a a kasuwa kawai a dinga yi ba ta yi ma tasiri ba sai dai ta cuce ka sai ka je ka kai wa masu izini sun duba sun ga iya karfin ka me ciwon ka me kaza ka to haka ma kuma irin wa'annan masu tattare ne ta fasce wurdin mustafa wai wurdin annabi sallallahu alaihi wasallama a tattare addu'o'i da yawa da yawa da yawa za ka ga kowane guda ɗaya wani mutum annabi ya duba ya bashi ka wani ne mai izini ko wani ya kawo annabi ƙarar wata cutarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan cutar kai ba ji yanzu an zo an kallo ma an ce kai ga ga wurin sunna ka dinga yi kaga bala'i ya samu da na ciwon kai da na ciwon ciki da na ciwon ƙafa da na kaza kaza da haka wani da ya kama wani san duniya ne a zuciyarsa ya zo ya ga manzalla manzalla ya bashi wannan addu'a dan ta cire masa san duniya to kai kuma yanzu kana saurayin ka kana neman kuɗin ka kana abubuwan ka kai ka je ka kawo ka sani ba sai a ga ka kasa ta kasuwa da zo ka bai gani Allah ya gana ni ya san zaman ta ka san hauka ya san kishin ka kasa fita makaranta ka ta a a sai ka je ka samu wanda ya san ciwon ka ko ba aka ka dinga shato addu'o'i kana shatowa kana buga ba ni zan yi latifi miliyan kaza ko zan yi kaza miliyan kaza nan ne me ya same ka me kake so a'a zuwa za ka gaya wa likita yadda ka san kana rashin lafiya ba a to za ka shiga kyamu ka dinga ya ko magunguna kana sha ba sai ka ya gaya wa likita ya to kana gudawa ko kana fitsari ko kana kaza sai ka sannan ya gaya masa kaza za ka haka sai ka je ka gaya masa nan ka ga abin da nake so sai ya kalli halinka ya kalli cutanka ya kalli abu sannan ya shirya ma magani to sannan sai ya zama ma'aikata zuwa ka wani zai ga mutum ya haukace ko kuwa ya shiga wani hali ko a ce da da da da yana karatunta da lafiya da lafiya yanzu shi abubuwa sun lalace da yana zuwa kasuwa lafiya a yanzu ya daina duk da ya je ya karɓi abin da zai koya masu duk da zaka da to ba haka bane kowane addu'a sai ka zo an ga iya ƙarfinka an ga iya abunka sannan a baka duk da baki da kuma ka rike ta da kyau kana buga ta kana buga ta sai ga ta zama ma ismal azim ismal azim akwai ta Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta addu'a yana tawassuli Allah ko ka ismin da ka ba wani bawa daga cikin bayinka, Allah ya bata a ciki. An ce, ita ce Allah ya bawa tsuntsu ya buɗe bukafucinsa a sama ya dinga tashi, ba tare da abu ko ko ita Allah ya ba wa kifi ya dinga tafiya a ruwa ko ko ita Allah ya ka sanan dai da baki da Allah ya ba mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to amma fa sai da garan zuciya ga baki da saboda in zuciya ba ta gaba ba Allah ba zai danka ismal azim annabi kuma sai ya zama bil amr bin awa ula in haka ismal azim ke ta'allaka shi duk ga baki da yayi wa mutumin girki saboda suna nan mutum ni komai imaninsa komai kirkinsa ba ruwa na da shi ai ya taba ni ba ka gani ba yanzu kai imani bai ba ba yanzu kai zaka iya karka a kan to ko in yana da imanin da ya zama maka garkuwa in yi azin ta je ta dake ka dawo ma sai ta dawo Allah ya kiyaye ni to huwa allazi hakiki sakahu kana ya'rifu al-ism al-azam ya san ism al-azam wa kana yatasarrafu fi kayfa sha yana aiki da shi yanda ya so fa ba hu shaytan sai shaytan ya bi shi fa kana min al-garun sai zama yana daga cikin halaka ko ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولو شئنا الله يشهد da mun ga dama la rafa'nahu da mun ɗaukaka wannan mutum biha da wannan ismal azim ko da wannan ilimi ila manazilul ulama ya zaman to mun kai shi fagen malamai sai ya zama babban malami da mun kai shi fagen malamai ko kuma kai shi fagen waliyawa tun daga kana da ismal azim bi an nuwaffiqahu lil amali gudatar da shi da aiki mai kyau walakin na sai dai shi akala da ilal ardi wato ya nutsu da ƙasa ya nutsu da san duniya ne duniya ce a gabansa ya karɓi duniya ya zan lafiya ilal ardi zuwa duniya wa mala ilaiha ya karkata zuwa gare ka wata ba a hawahu ya fi son zuciyarsa fi du'a'i cikin addu'ansa ila man wa fawwadnahu zuwa wanda muka fawwala masa lamarin mu shine annabin Allah ya san annabi ne daga wajen mu amma yayi nufin cutarsa da yi masa bakar addu'a ومثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلحق أو تسلكه yalhar kamatalu misalin bil amri na za'ura din nan sifar ta kamatalin kalbi shi dai misalin kare ne yanzu mun tuɓe shi daga malintawan mai da shi kare shi misalin kare in ta amil alaihi in ka kori kare in tsarar ka in ka jefi kare ka kare shi wanda jara kai tsawa da kare yalhasu sai ya haki da ya yi tsara din nan sai ya koma waje ɗaya yana haki ya la'a lisanahu sai ya zuro harsansa yana haki au ta turu ko baka kore shi ba ma kana zaune kana kaba jikinsa dai hakin zai sai ko zaman lafiya ko bala'i dai shi dai duk a hali ɗaya da shi kare shi bai damu da zaman lafiya bai damu da alheri ba shi dai abin da zaka bashi ɗan duniyar nan da zaka bashi dai shi na ko zaka dake shi gaba shi zai zauna to ko kuma kana zaune lafiyar da shi zaka bashi dai zai zauna shi kare haka yake to wannan mutum ya zama kare kenan to وصلوا بمثال كمثل الكلب انت حمل عليه بالارض ان كي قوتي بكري بكورا وجدر بطالا يلحق سي كري ينا حكي يدلق لسانه ينا حكي او تتركه فوق قال شي ما يلحق سي كري ينا حكي وليس غيره من الحيوان كذلك ما وتدبى لجل وانا سي كري فصار بلعم مثل الكلب بلعم ان سي زما كمان كري الكلب شي كري لا يميز كري بي بمبن سيوا بين الكرامة تكاني بين ما هو الإهانة دولاكنش ko ka wulakanta shi dai yana nan ko ka girmama shi dai yana nan dai kan wannan abin da zaka ba shi dai shi yake zaune tare da shi inna ma nazaru shi duban kare kawai idan ka sarrafa kan guratan nan da zaka jefa masa ko kan yankin nama ya kullu haka kada dai law rafa'at al-qalba da zaka dauka kare wanda altahu ala firashi ka sanya shi kan gadanka au da altahu asala tabirin ko ka sanya shi kan bola ba bola gidanka nan zai dinga kwana wa alqaita ilayhi kasaratan ka jefa masa dai dan gutsuran nama ko abu فنظره الى الكفرات شدي abin da yake duba dan wannan guratan da yake duba fakat la yumayizu bain al-kalamati sai kan mace tsakanin kirama wa jahanatu da wulakan wa bal'am shi ma wannan bal'am ka mithl kalbi ya zama kaman kare din nan kadalika la yuhibu illa dunya bai so sai duniya wa hawa ta sarrafa walan ya'rifu al-karamata ji san girmama wata Allah ya masa ba ya bashi isman azin din nan komai girmama wata aka masa shi ba wannan ne a gaban sa ba wala i'anata bai damu da wulakancin nan da zai shiga ba shi dai abin da zai samu yake gani فطلبه الله تبارك وتعالى ما أتاه في الله يتجه مثل أبن ليباش هذا هو بالأمر وأن شنو بالأمر أن ضرورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بي من زم الله لما طلبه الله بعد ما أتاه دمي الله يتجه ما وأن بيوا طايا الله يا باش قال كما زال الله يتجه ما شكر الله حتى تجتح قولي والله بدعك الله يباش مثلا إن كذا قاش نعمة رشن قولي الله عيد النعمة ashe da baibayin ni'ima a shukuru in kana so ni'ima ka dawo ka dinga godewa Allah ka gode da baki sannan ka dinga aiki ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sannan kuma ka dinga aiki inna ma tuslabul ni'am ana tube ni'ima ne ana tube ni'ima ne min man min man la yu'addi shukura haka wanda zai bada godiyar ta alhamdulillahi rabbil alamin Allah ka samu zo muna daga cikin masu bada godiyar ni'ima barka annabi sallallahu alaihi wasallam ta tsaya da salatu ta Allah ya yi الحمد لله